أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيو أصبر أشرين دترا قواتن جولاي شكرا 2023 عند مكي كراتون faɗin falalan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ahlul baitinsa da sahabban da suka bi manzon Allah suka bi ahlul baiti a ƙarƙashin wannan ƙungiya mai albarka ƙungiyar Safinatun Najati Foundation Asnaf ƙungiyar kare martaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kare martaban ahlul baiti da kuma sahabban da suka bi manzan Allah suka bi ahlul baiti. A za ka yi playing wannan Kamar yadda kuka sani akwai ko kuma muna cikin bayani game da a waƙi'ar ashura a mana goma ga watan muharram inda aka kai shi jikan manzan Allah na biyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saidina husaini a ƙasar karbala Uh, mun yi karatu game da ashura asabar da ta gabata, to za mu ci gaba a yau, amma tun da na ce za mu rufe karatun ashura yau, to za mu tsallake uh, wa'yansu bayanai saboda yawansu. Yanzu akwai wani malami ko da yake suna da yawa malaman da ke irin waɗannan karatuttuka wanda ya kamata mu gyara musu saboda ceton al'umman musulmi saboda musulmi zai ji shi masoyin manzon Allah ne amma kuma sai ya zama malamai sun haɗa shi gaba da ƙiyayya tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma shi bai sani ba sai ya ɗauka tun da malamai suka faɗi ya yi daidai to shi yasa dole ne mu dinga gyarawa domin ceton al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda duk mutumin da zai kare Yazid ko ya nemi ture kashe Sayyidina Husaini daga kan Yazid, to wannan ya tabbata maƙiyin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbata maƙiyin Allah wanda ba zai haɗu da rahaman Allah ba. domin ture Yazid daga kashe Saidina Husaini, to yaƙi ne duk da Rasulillah, mutum yana kare wasu ne, mana yana kare maƙiyan manzan Allah against manzan Allah, yana yaƙan manzan Allah gurin kare waɗanda suka yaƙi manzan Allah. abin da ya kamata musulmai su sani ba ma Mu'awiya ko Yazid ba, hatta Abubakar da Umar ba su tsira ba daga kashe Saidina Husaini. Suna da hannu a ciki, ko kuma mu ce ma Abubakar da Umar su suka jawo aka kashe Saidina Husaini. To balle kuma Yazid ma da suka ajiye zai musu aikin. A an tambayi imamul bakir ɗan imamu ali zainul abidin ɗan imamul husaini da aka kashe shi kuma imamul husaini ɗan na na fatima na na fatima kuma ‘yar manzan allah sallallahu alaihi wa sallam to an tambaye shi wani ya tambaye shi menene matsayin abubakar da umar sai ya ce ya abal fadli ma tas'aluni anuhuma ya ce ya kai abul fadli me kake tambaya na game da wa'yannan biyu ɗin fa wallahi ma mata minna mayyitun qattu illa saqitan alaihima ya ce wallahi babu wani da ya taɓa mutuwa a cikin mu face yana fushi da su mana daga kan manzan Allah kenan gidan manzan Allah gaba ɗaya daga kan manzan Allah har zuwa kansu ahalul baiti gaba ɗaya ya ce ba wanda ya taɓa mutuwa face yana mai fushi da su kuma ku karanta cikin sahih Buhari ko Muslim duk littafan nan sun ruwaito cewa na na Fatima hattabar duniya tana fushi da Abubakar da Umar. To shi ne Imamu Bakir yake cewa ai babu wani a cikinmu da ya taɓa mutuwa daga kan manzo Allah kenan face yana mai fushi da wa'yannan biyu ɗin. Ya ce wa ma minnal yawma illa sakhitan alaihima ya ce kuma babu wani a yau a cikinmu face yana mai fushi da su. mana ba wani jinin manzan Allah daga lokacin da shi yake maganan nan ya ce ba wani jinin manzan Allah wanda baya fushi da su mana yanda su manzan Allah suka rasu suna fushi da su su na Ali suna na Fatima su na Hassan su na Husaini tun yanda suka rasu suna fushi da Abubakar da Umar ya ce mu ma a yau babu wani jinin manzan Allah face yana mai fushi da su. Yusai bi zalikal kabiru minna sagir ya ce kuma mu ahlul baiti mu sharifai babban cikinmu yana wasiya ga mai zuwa ga ƙaramin cikinmu mana kowane sharifi sai ya yi ma ‘ya'yansa wasiya kuma ku yi fushi da su hakku mutu. Zaka in ka ga sharifi da ke son abubakar ko umaru ko usmanu ko mu'awiya ko yazidu to eh, sai dai a bar magana a gurin amma yana da kyau ya ƙara binciken kakannin shi su sharifan ne akwai jinin nan na annabi a jikin shi inda ka ga sharifi yana son abubakar da umar domin wasiyan kakannin sharifai shi ne duk wani sharifi ya yi fushi da su, kuma ku gaya ma ’ya'yanku su ma su yi fushi da su har su mutu, su ma su gaya ma nasu ’ya'yan har tashin kiyama. Wannan gado ne namu na gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To ya ci gaba. ya ce, Innahuma zalamana hakkana wa mana ana fai'ana, ya ce Abubakar da Umar sun zalunce mu haƙƙinmu, mana gidan manzan Allah, wa mana ana fai'ana sun hana mu haƙƙinmu na fai'u. Wa kana awwala man rakiba a anakana kuma su ne farkon mutanen da suka fara karya wuyanmu. su ne mutanen farko da suka fara karya gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa- wa alihi wa sallam wa yasqa alaina baskon fil islami la yuskaru abadan kuma sun buɗe wata ƙofa a musulunci sun buɗe wata ƙofa a kanmu wanda ba za ta kullu ba har abada hatta ya koma ka'imuna au ya takallama mutakallimuna har sai lokacin da imamu mahadi imamu mahadin cikinmu ya zo ya bayyana au ya takallama mutakallimuna ko kuma a lokacin da Allah zai tada wani a cikinmu ya fara magana ya dinga tona musu asiri yana faɗin aibinsu yana fallasa su. Ya ci gaba, ya ce, Amma wallahi laukad kama ka'imuna, ya ce, Wallahi inda mahadinmu ya riga ya taso. au takallama mutakallimuna ko kuma wannan da za a zo a fitar a cikin mu mu ahlul baiti mu sharifai in har da ce wanda za a zo a tayar ya fallasa su ya tona musu asirin nan inda ya bayyana ne ko to la abuda min umurihima ma kana yuktam da abin da ake taɓoyewa game da lamarin abubakar da umar na ɓarnan da suka yi to da ya bayyana da mutane duk sun sani ashe maɓannata ne, ashe ɓoye abin da suka yi ake yi, walaka tamamin umurihima ma kana yuzhar da kuma yabonsu da ake, da ɗaukaka su da ake, da faɗin wata daraja da ake ganin suna da shi da ake ta yi, to da ya ɓuya, lakatama, da ya ɓoye. da mutane sun gane ashe darajojin nan duk ba nasu ba ne saboda sun zalunci manzan Allah sun zalunci gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wallahi ma ussisat min baliyatin wala qadiyatin tajri alaina ahlal baiti ya ce wallahi na rantsa in ji imamul bakir ya ce ba a taɓa assasa wani bala'i ko wata jarabawa musiba ta jiri alaina wanda ke gudana a kanmu ahlul baiti mu ahlul baiti duk musibu da bala'i da kashe mu da ake yi an kashe Hassan an kashe Husaini an kashe Sayyidina Ali an kashe Manzala an kashe yace duk wannan gaba ɗaya da ke ta faruwa da mu mu ahlul baiti illa huma assasa awwalaha face Abubakar da Umar su ne suka assasa farkonta. Fa alaihi ma la'anatullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in sai Imamul Bakir ya ce, Fa alaihi ma la'anatullahi ya ce tsinuwar Allah ta tabbata a kansu, mana Abubakar da Umar ya ce tsinuwar Allah ta tabbata a kansu, wal mala'ikati da tsinuwar mala'iku wannasi ajma'ina da mutane gaba ɗaya duk mutumin kirki tsinuwansa ya tabbata a kansa. To idan har abubakar da Umar ba su tsira ba daga kisan Saidina Husaini, su suka haddasa duk abin da ya faru da ahlul baiti ya faru da su, to ina ga Yazid wanda shi ne ya aikata aikin har ma malamai su tsayawai su suna ƙoƙarin ture su za su cire su za su cire Yazid daga wanda ya kashe Sayyidina Ali Sayyidina Husaini yi musu filayin wannan makiya manzo Allah kai wani irin kafirci ne haka an kashe ɗan annabinku kuna yabo wanda ya kashe shi kuna yaba mishi kuma ba malamin da wani zai kashe maɗaya ya ba ma wanda ya kashe mishi ɗan nan, komin munin ɗan, amma an kashe ɗan annabi salihi ma'asumi jini mai tsarki in ji ƙura'ani, amma kuna kare wa'yanda suka kashe shi. Kai, wannan ɓata da kafurci naku ya yi girma da yawa, wallahi malamai ku tuba ku koma ma Allah. Sa musu.
Shekara tun da muka taso a wannan ƙasa akwai abin da ake cewa cika ciki. kasan tarihin cika ciki? kasan mai asalin cika ciki? asalin cika ciki ba biki ne da wasu suka kirkiro a damascus saboda murnan kashe hussein don ka san da wannan kwarai kuwa ana kiransu annawasib su kuma shi'a suka kirkiro wayi kuka saboda kashe hussein bayan su kuma suka kashe shi munafiku so da annawasibu da ashi'a ba sa cikin ahlus sunna ka san da wannan na mun ta san wannan biki da cika ciki aka yi sabon riga a ci a sha amma baka san tarihin abin ba da yake ba shi da asali ya kaga mu ya tafi yanzu kusan babu shi kusan babu shi to ka san da wannan amma abin da zan faɗa gurguje sai na Hussein su suka kashe shi dalili saboda watan da ake ciki kenan waɗanda suka kashe shi mutum uku ake tuhuma Ubaidullah ibn Ziyad wanda shine amir na Kufa karkashin Yazid ibn Muawiya dan sahabin manzo Allah Muawiya Allah ya kara masa yarda amin da wani mutum da ake kira Sinan ibn Anas wanda ya jagoranci ɗaka takobi ya sare shi shine Shamir ibn Zuljaushin dukkanin su kuma yan shi'a kusan da wannan magoya bayan sayyidina Hussein ne tun mahaifinsa na kufa sayyidina Ali suka yaudare shi da kuma dan wasu Al-Hasan bayan mu'awaya ya koma ga Allah shekaru ashirin alhassan ya sauka khalifanci kuma hannun mu'awaya shekara ashirin da mu'awaya ya ga ajali ya zo mai sai ce ya yi nominating kamar da muke ce ya yi nominating ya ayyana dan sai zai zama ainihin khalifa sabai suka ce sam abin ai ba gado bane a hiya kisar wuyatun am khilafa rashida suka ce ga manyan sahabai a raye ga hussein jikan sassan ga ibn umar ga ibn abbas wanda sun shi ne shugaban gidan albert a lokacin na haida makanci a lokacin ya ce da na rada kuma sahabbai suka haƙura mutum biyu suka ce ba su yadda ba ibn zubair da sayyid na hussein sai mutanen kufa inda baban sayyid na ali zauna ya khalifanci suka aiko masa wasiƙa ta fi ɗari biyar da sayyid na hussein ya fahimci an matsa masa yadda da khalifancin sai ce to ku bani zuwa gobe da shi da ibnu da cikin dare sai suka bar madina suka tafi makka wasiƙa ɗari daga mutanen kufa husain ka zo mu naɗa ka khalifa ba za mu bi wannan ba wasiƙa ɗari biyar wasu masu ji tafi haka kamar da arifi ke faɗi
a kun ji bayanin shi so shi abin da yake karantar da mutane yana karantar da su Yazid bai da hannu cikin kashe Husaini ya ce mutane uku ake tuhuma da kashe Husaini da Ibnu Zayyad da Sinan da Shamur bunu Jaushan wai su ake tuhuma gurin kashe Saidina Husaini haba malamai, haba malamai, ba na taɓa roƙonku ba in ma manzalla ya taɓa muku wani laifi ne ku yafe masa? Bai isa ku yafe masa ba wannan ƙiyayya da kuke nuna ma annabi? Har Yazid yau zai zama mutumin kirki a gurinku, hakuna neman cire shi? idan suka ga hujjansu na cewa ai Sayyidina Husaini ya je neman mulki ne shine aka kashe shi in sun ga hujjan ba ta karɓu ba saboda kowa ya san waye Sayyidina Husaini sai su koma cewa ba hannun Yazid cikin kashe Husaini za ku je ku gamu da Allah kuma tun anan Allah zai gwada muku sannan a maganan shi naji yana cewa wai wai ‘yan shi'a wai ‘yan shi'a su suka kashe Husaini to gaskiya abun daban al'ajabi kuma abin mamaki abin dariya a ce malami bai san wa ake nufi da ‘yan shi'a ba wannan yana daban al'ajabi yanzu malamin nan kenan aka ce ya faɗi su a ‘yan shi bai iya bayani sai da yi ƙarya? Bai ma san su ba? a ƙa'ida duk mutumin da kaga ya kare ahlul baiti ya kare manzala da ahlul baitin shi su aka sani ‘yan shi'a, duk mutumin da kuma kaga ya yi faɗa da ahlul baiti ya ƙi su ko ya yi gaba da su ko ya yaƙe su, to wa'yannan ba ‘yan shi'a ba ne, yana da kyau malam ya san wannan ta'arifin. ko da mutum yana da awon shi ɗan shi'a ne, sannan aka samu rana ɗaya ya zo ya ɓalle ya yi faɗa da ahlul baiti daga ranar ya yi ridda daga zamowar shi ɗan shi'a. Ba malamai ba ne ku, yanzu yau mutum yana musulmi shekara hamsin yana musulunci sai yau ya ce kai ni musulunci nan na bari na koma kirista ban yi kuma za ci gaba da kiran shi musulmi? to ai ɗan shi'a shi ne wanda ke tare da ahlul baiti ba wanda ya rabu da ahlul baiti ba balle ma har ya yaƙe su ba ku gaya ma almajiran ku cikakken suna ‘yan shi'a ai shi'atu ali ne shi'atu ali jama'an ali masu goyon bayan ali da ahlul baiti masu kare ali da ahlul baiti to ya aka yi wanda ya yaƙe su kuma ya zama ‘yan shi'a saboda Allah malamai kuke fa, wani irin rashin tsoron Allah ne wannan, kuma kun san za ku mutu, tarifin shiya ya gagare ku, yau waɗanda suka kashe Sayyidina Husaini a ɗauka ma da su ne shugabannin ‘yan shi'a, to daga ranar da suka yi fito na fito da Sayyidina Husaini cewa za su yaƙe shi, ba a ce musu ‘yan shi'a kuma. Sun zama irin ku ba ‘yan shi'a ba ne. yanzu ba musulmai ba ne sahabban manzo Allah ma for that matter a shekaran ƙarshe na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama musulmai sahabbai amma suka yi kalman kafirci suka bar musulunci ai Allah bai ci gaba da kiransu musulmai ba ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم Allah ce hakika sun faɗi kalman kafirci kuma sun kafurta bayan musuluncinsu, bai kira su musulmi bai ce kafirai ne, amma da musulmai ne, kuma yanzu yanzu nan ga su a gaban manzan Allah, amma suka yi wani abun da Allah ya ce to sun zama kafirai. To ya aka yi shi'atu Ali za su yaƙi ahlul baiti sannan ku ci gaba da kiransu ‘yan shi'a, ai, kun janye wa'yan sun bar shi'a sun koma gurin ku ai. Sannan malamin bari mashi gyara ko da yake su abin da suke karanta a littafi ne, su daga sun karanta shi kenan sai su je musu daɗi a rai sai su ci gaba da bayyanawa tun da ya soki gidan annabi. Sallallahu Alaihi wa sallam. Ya kasa musulmai gida uku, wai akwai shi'a, akwai sunna, akwai nawasib sai ce da shi'a da nawasib ya ce gaba ɗayansu ba ahlus sunna ba ne. To, akaramakallahu ai gida biyu malamai suka kasa musulmai, dukkan musulmi gida biyu aka kasa su, in kai ba ɗan shi'a ba ne kai ɗan sunna ne, don haka ko nawasib ne kai, ko nawane ne kai, in dai ba ɗan shi'a ba ne sunanka sunni. in kuwa kai ba sunni ba ne, to kai shi'a ne. Don haka nawasibawa ahlus sunna ne su, kuma ƙillar shi ya tsinci sunan ne bai ma san asalin sunan ba bari a yi maka bayani. Ai, asalin nawasi daga nasaba ne ai, ba ku ji Umar ba yana cewa nasaba Rasulullah sallallahu Alaihi wasallama aliyan alaman. ya ce manzo Allah ya naɗa mana Ali a matsayin jagora, tun kaji Nasib mutumin da ya yadda ya naɗa ya goyi bayan naɗin abubakar da Umar a matsayin halifofi, su ake kira shine Nasib. Nawasib kuma, Nawasib su ne in suna da yawa. duk wanda ya yarda da halifanci Abubakar da Umar da Usman sunan shi nasibi nasibi wanda kuma bai yarda da halifancinsu ba sunan shi rafidi biyu ne rafid ma'ana rafid wanda ya ƙi yadda rafada yaƙi rafada yaƙi yarfadu yana ƙi rafidu mai ƙi daka nasibun wanda ya yadda da halifancin su Abubakar da Umar rafidun wanda bai yadda ba kamar na na Fatima a Zahara ‘yar manzala kaga rafida ce don ba ta yadda ba kuma hatta bar duniya ba ta yadda da halifancinsu ba hatta ce ba ta gama maɓarnata irinsu ba tun da Allah ya halitta to ma'anan rafid kenan da kuma nasib da aka karka kasa uku nawasib ahlus sunna ne ko shi'a ko sunna biyu ne an wannan ne za a yi ta lissafi akwai ƙungiyoyi da yawa sun fi ɗari kai sun fi ɗari nawa a sunna to amma duk ana tattaro su ne a dunkule su wuri guda a kira su sunna shikenan an sallame su amma ka ce nawasi da ‘yan shi'a ba sunna ba ne, ai biyu ne dama, to sannan kai wayo Allah. Idan waɗanda suka kashe Sayyidina Husaini, Malam ya ce ‘yan shi'a ne, to waɗanda suka taya shi yaƙi suka kare shi nan su kuma su waye, sunna? don wasu sun je su kashe shi wasu kuma suka tsaya suka kare shi har aka kashe su to su wayanda suka kashe shi aka suka kare shi nan suka taya shi yaƙi idan wayancan yan shi'a ne to wayannan da suka kare shi su menene yana da kyau mallam yayi bayani tun da yanzu faɗa ne tsakanin ƙungiya biyu wayannan sun zo kashe Husaini wayannan sun zo kare shi to ya ce wayanda suka kashe shi sunna ne to wayanda suka kare yan shi'a ne to wayanda suka kare shi kuma fa menene su sunna ko su ne nawasib din ku gaya mutane gaskiya kuma ku daina karatu mana sai kun yi karatu dole ne ku tsaya ku yi karatu mana in dai don Allah za ku yi malanta ba don abin duniya ba ku yi haƙuri mana ku yi karatu kuma kun zo magana ku tsaya ku yi bincike ku tabbatar da abin da kuke faɗi Allah ya sawaka an kashe ma annabi ɗa duk karatun nan da muke cikin ɓacin rai muke yin shi saboda zafin an kashe ɗan annabi amma ku kuna murna har kuna kare wa'inda suka kashe shi saboda tsananin kafirci hai Allah yaye muku Kai. Uh, kuma da yake malam ke maganan sunna, don Allah malamin nan ina so ya taimake ni, ya yi bayani in samu bayanin, tambaya zan mishi ya taimake ni, ya yi mini bayani don Allah wai yaushe aka samu ahlus sunna ne. da hujjoji ba wai da kai ba ya bani hujja cewa lokaci kaza aka samu ahlus sunna a duniya kuma ya gaya mana yaushe aka samu shi'a ya yi mana bayani kuma ya gaya mana tsakanin shi da Allah manzala ya yabi 'yan shi'a ne ko ya zarge su ya yi mana bayanin nan kuma na jira don Allah ya taimaka kafin asabar mai zuwa ya taimaka kafin yi zama na gaba don in san abin da zan faɗi. A in za ku yi karatu, ku je ku yi karatu. Yanzu yaya za a ce, ka na lillahi wa ina ilaihi wannan ƙiyayya ni ban taɓa ganin shi ba. Yau ko ɗan annabi Musa wasu mutane suka taru suka kashe. ya kamata ka la'anci waɗanda suka kashe ɗan annabi Musa nan, ya kamata ka taya annabi Musa baƙin cikin abin da ya same shi. Amma an kashe ɗan annabi Muhammadu kuna murna kuna kare waɗanda suka kashe shi, kai tir da rayuwanku, wallahi dama Allah bai halice ku ba da ya fi muku alheri. yanzu mu mumini wanda muka sani cewa mumini ne, to yana fifita maganan manzan Allah a kan maganan wanda ba manzan Allah ba. Haka muka san mumini, in dai mutum mumini ne, aka ce annabi ya ce, to kuwa ba zai taɓa yarda ya fifita maganan wani wanda ba manzan Allah ba a kan maganan manzan Allah, ba zai taɓa yin haka ba. To don haka yanzu bari mu shiga karatu mu gani. A tabarani, a tabarani ku kai ma malamin nan saƙon nan, su daina jahilci su tsaya don Allah su yi haƙuri su yi karatu tukun. amma kawai duniya ya cika da malamai kowa ya zama malam ku zo kuna ɓatar da al'umma kawai saboda wani abin duniya da kuke samu kun manta in kun je lahirin nan ba dawowa za ku yi ba kun tafi kenan kuma da ku da wa'inda kuka ɓatar kuma za ku hallaka a lahira ne ya ruwaito a cikin al-mu'jimul kabir juzi'i na uku shafi na ɗari da ashirin hadisi na dubu biyu da ɗari bakwai da casa'in da uku in lamba hadisin ya saba ka duba dai al-mu'jimul kabir juzi'i na uku a ƙila shafin ya yi daidai amma dai duba juzi'i na uku حدثنا الحسن بن العباس الرازي حدثنا سليم بن منصور آه ابن عمار حدثنا أبي حول السند وحدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقة حدثنا عمرو بن بكير بن بكار هاردزوا عن آه معاذ بن جبل أخبره قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متغير اللون من ظل يافتو إن جوانا ببان صحابين معاذ بن جبل yace manzo Allah ya fito mana wata rana mutagayyirul launi mutagayyiral launi yana mai wato launin jikin shi ya canza saboda bacin rai kenan hakkalan jikin manzo Allah ya canza faƙala sai ce, Ana Muhammadun, ni ne Muhammadu, utitu fawati halkalami wa khawatimahu, ni aka ba mabuɗin magana da makullinsa. Fati'uni ma dumtu baina azhurikum ku yi mini biyayya matuka ina cikinku. Fa'iza zahaba bi fa'alaikum bi kitabillahi azza wa jalla. in Allah ya tafiyar da ni, to ku riƙe littafin Allah azza wa jalla har zuwa har zuwa inda yake cewa wa kharaja minha kama da kalaha imsik ya ma'az sai ce ya ma'azu ka riƙe abin da nake gaya maka nan wa ahasi kuma ka dinga lissafi dinga lissafa abin da nake gaya maka ƙala sai ma'azu ya ce, Falamma balaktu hamsata da lissafi na ya kai biyar, manzo Allah ya ce, kaza zai faru, kaza zai faru, kaza zai faru, ma'azu na lissafi, ya ce da lissafi na ya kai biyar, ƙala sai manzo Allah ya ce, Yazidu, ya ce, Yazid, la yubarakallahu fi Yazid. ya ce Allah ya ɗebe ma Yazidu albarka, in ji annabi Muhammadu, ya ce kada Allah ya ma Yazid albarka, sun mazarifat ainahu sannan idan dunan manzala suka zubar da hawaye, sallallahu alaihi wa sallam, sun makala sannan sai annabi ya ce, No iya ilayya Husaina, an sanar da ni mutuwan Husaini, mana an sanar da ni yanda za a kashe shi mala'ika jibrilu ya zo ya sanar da ni wa utitu bi turbatihi kuma an ɗebo ma ƙasan inda za a kashe shin jibrilu ya kawo mini wa ukhbirtu bi qatilihi an gaya min wa zai kashe shi wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda numfashi na ke hannunsa la yuqtalu baina zaharanai qaumin ba bai duk abin nan la yamna uhu illa kalafa Allahu baina sudurihim wa qulubihim manzo Allah sallallahu alaihi ce ba za a kashe Husaini ba alaihi salam a cikin wasu mutane su kasa kare Husaini illa khalafa Allahu baina sudurihim wa qulubihim sai Allah ya sa sabani tsakanin kirajensu da zukatansu Allah zai watse tsakaninsu zai sa sabani tsakaninsu kamar yadda musulmai suke yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce in za a zo kashe Husaini sannan ba ku fito kuka kare shi ba kuka hana a kashe shi ko kuka goyi bayan waɗanda suka kashe shi to Allah zai jefa fitina tsakaninku ko musulmai sannan wasu alaihim shiraruhum kuma za a sallada mafiya sharrinsu a kansu su yi ta azabta su wa albasahum shiya'a kuma Allah zai sa su zama ƙungiya daban-daban. To yanzu saboda Allah kai mumini, ba ka ce kana son manzo Allah ba? To yanzu ga manzo Allah ya kira Yazid da sunansa, kuma ya ce Yazid ne zai kashe masa ɗa Husaini, alaihi salam, kuma ya ce Allah ya ɗebe ma Yazid albarka. to yanzu kai da ka yadda da manzalla in yadda na gaskiya ne akwai wani littafi a duniya da zai wanke maka yazid ka bi littafin nan ka bar annabi akwai wani malami a duniya da zai wanke maka yazid ka bi malamin nan ka bar manzo Allah da ka ku rabu da malaman nan hallaka ku za su yi suna haɗa ku ne faɗa da manzon Allah kuma kuna tawaƙe ku masoya annabi manzo Allah ya ce Yazid kaga da ma ya ce wani mutum ko wani sai a ce hato ai ana nufin amurbinu zai jaushe ni to ya kira sunan manzo Allah ya ce Yazid kuma Yazid bai ma zo duniya ba lokacin amma ya kira Yazid ya ce Yazid zai kashe masa da zai kashe Husaini Allah ɗebe masa albarka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to sannan sai ce wa lifarraki ali muhammadin sallallahu alaihi wasallama min kalifatin mustakhlaf mutraf manzo Allah yana tausaya ma ‘ya'yan gidan Muhammad ya ce abin tausayi ga ga ‘ya'yan gidan Ali Muhammadu, ‘ya'yan gidan annabi Muhammadu za su zama abin tausayi a bayana in ji annabi. gashi sun zaman ba sahabbai na duniya ba aka kashe sayyidina Husaini me suka yi yau ba malamai bane suke farin cikin kashe sayyidina Husaini yau ba malamai bane ko da yanzu sun fara magana wanda ya kashe Husaini waye waye amma sai su ce wai ba Yazid bane ya za ku karyata annabi annabi ya ce Yazid ku ce ba shi bane saboda kanin babanku ne ha wayo Allah, ha Allah sawaka. Har yanzu ku duba a cikin Attabarani, Al-Mu'jamul Kabir, hadisi na dubu goma sha biyar da ɗari takwas da saba'in da takwas, shi ma ga shi ya kawo falon ma balaktu hamsa da na kai biyar, lissafi na ya kai biyar ƙala sai ce Yazid. la yubarakallahu fi yazid Allah ya ɗebe ma yazid albarka sannan ku duba almuttaqal hindi kanzul ummal ku duba kanzul ummal na muttaqal hindi juz'i na sha ɗaya shafi na ɗari da sittin da takwas hadisi na dubu talatin da ɗaya da saba'in yace la ya zalo amru ummati ko iman bil qisti hatta yakuna awwala man yaslimuhu rajulun min bani umayya yuqalu lahu yazid haka wanda zai wargaza musulunci gaba ɗaya wanda zai wargaza addinin musulunci ya shafe ta daga kan ƙasa shine Yazid. Shi yasa Sayyidina Husaini ya tsaya ya ba da jinin shi don kare musulunci. Da Yazid ya war da yau ba musulunci. Da sai da yayi addinin su Abubakar da Umar da Yazid. kuma mafi yawan malaman nan addinin mutanen nan suke yi amma sai su fake da addinin annabi suna cin mutuncin annabi in kuka koma wani addini menene hai har yanzu mutakal hindi ku duba mutakal hindi hadith number 34,322 kanzul ummal wato hadisi na dubu talatin da hudu da ɗari uku da ashirin da biyu manzala salama yana cewa ka'anni an zuru ila kalbin abka yaligu fi dima'i ahli baiti ya ce kaman dai ga wani kare nan ina kallon shi kare mahaukacin kare yana shan jinin ahlul baiti na har yanzu a kanzul ummal na mutakal hindi hadisi na dubu talatin da hudu da ɗari uku da ashirin da hudu hadis number 34,324 manzalla ya ce yazid labarakallahu fi yazid ya ce yazid Allah ya ɗebe ma yazid albarka in ji annabi ba fa ni ke maganan nan ba a'a ba Sharif Adam ke maganan ba sai dai na taya annabi Allah ya ɗebe mai Yazid albarka, Allah ya la'ance shi, Allah ya tsine mishi, tsinuwa so ba adadi. Na taya annabi, to yanzu annabi fa ke magana ya ce Yazid labarakallahu fi Yazid, kada Allah ya mai Yazid albarka, Allah ya ɗebe mishi albarka. Ya kawo wancan bayani, amma innahu nu'iya ilayya. Habibi, an gaya mini, an sanar da ni mutuwar masoyina, Husaini, ku duba sai da ya ce ma masoyina. Kuma mun karanta ranar nan manzo Allah yana cewa Hassan da Husaini raihana taya mina duniya su ne farin ciki na a nan duniya. Sai wai ku kun yadda da wanda ya kashe shi eh, ku naku ne, gwarzonku ne, jaruminku ne. amma kuna ƙoƙarin ku ƙaryata annabi ku ce wai ba Yazid ba ne mutane uku ake tuhuma ya cire Yazid a ciki in ban da rashin basira idan ana tuhuma mutane uku kai malami ne kuma ka ce kai malami ne in ban da rashin basira tunda an tuhumi wayannan mutane uku kai a cikin ukun ba sai ka nemo waye sa wani ba wanda ya kashe sayyidina Husaini ai wani ne ya sa shi waye sa shi in dukansu ukun nan ne rundunan to waye sa su idan yazid ne ya sa su ƙila daƙiƙanci ya sa ce to ai tun da shi bai gurin bai inda aka yi kisan yana nan a can fada a damascus a'a ka taba ganin shugaba ya kashe mutum ya tashi ya je inda aka kashe shi idan alkali yake mutum hukuncin kisa shi ke zuwa ya kashe shi shugaba umarni yake bayarwa ya kuma ba da umarni a kashe sayyidina Husaini amma saboda bai je da hannun shi ya kashe sai amma bari dai za mu gani yayi insha Allah Asalihi Ashami ya ruwaito a cikin Subulul Huda war Rashadi juz'i na goma a hadis in shafi na 89 shafi na 89 warawal hakim bi sanadin jayyidin daka malamin na ya saurara da makamantan shi ire-iren shi suna da na ji maganganun da yawa suna da amma malamai ne wai to ku saurara ku ji malamai iyayenku wai na malamai ne ma malamai da kuke kira magabata ku bari ku ji abin da suke faɗi. وروى الحاكم بسند جيد imamul hakim annisaburi mai almustadrak ala sahihaini ya ruwaito daga wata mata mai suna fatima a imratu bani mugira mace ce daga can bani mugira annaha sa'alat abdullahi ibn amrin ta tambayi abdullahi ibn amrin radiyallahu anhu ta ce hal tajidu yazid ibn muawiya fil kitab Ana, kana ganin kana samun za, za a samu sunan Yazid a littafin Allah, Kala la ajiduhu bismihi ya ce, ban ga sunan Yazid da sunan shi ba, e ban ga sunan Yazid a ƙur'ani da sunan shi ba, walakin ajidu rajulan min shajaratin min shajaratin mu'awiya. Amma dai ina na samu mutum wani mutum a cikin zuriyar mu'awiya. yasfiku dima'a zai zubar da jinan nake wa yastahillul amwala kuma zai zai ci dukiyar mutane ba da haƙƙi ba wa yanqudu hadhal baita hajaran hajaran kuma zai rusa ka'aba ya mai da shi bulo bulo fa in kana zalika wa ana hayyun idan hakan ya faru kika ga idan na da rai a lokacin kika ga haka ya faru to shikenan wa illa fadhkurini in kuma ya faru ne a bayana bana duniya to ki tuna na gaya miki qala ibn huwairis ibn huwairis ya ce wa kana manziluha ala abi kubaisin gidanta na can ne kan dutsen abi kubais falamma kana zaman al-hajjaj wa ibn zubair a zamanin al-hajjaj da ibn zubair wara'atil baita yankudu taga an rusa Ka'aba qalat ta ce rahimallahu ibn amrin qad kana yuhaddisuna bi haza Allah ya ji kanwani dama ya ba mu labarin wannan sannan ibn asakir ya ruwaito a cikin tarihinsa a tarihu madinati dimashq an abdullahi ibn amrin wancan da na karanta ya ce sorry shi abdullahi ibn amrin ya ruwaito ƙala ya ce, ƙala Rasulullah sallallahu Alaihi wa sallama, manzo Allah sallallahu wa alihi ya ce, Yazid, ya ce, Yazidu, labarakallahu fi Yazid. Kada Allah ya yi ma Yazid, Allah ya ɗebe ma Yazid albarka, ta'anan la'an, la'anan ne, amma innahu har zuwa inda ya ce an sanar da shi, an sanar da shi kashe Yazid in kashe Sayyidina Husaini Yazid zai kashe Sayyidina Husaini mala'ika Jibrilu ya zo ya sanar da shi to yanzu mumini masoyin annabi annabi ya tsine ma Yazid ya kira sunan Yazid ya nuna Yazid zai kashe Sayyidina Husaini kuma Allah ɗebe ma Yazid albarka yanzu kai in masoyin annabi ne na gaskiya za ka goyi bayan Yazid ka ƙaryata annabinka, shi kenan yanzu ka yi tunani. To yanzu mu je menene malamai magabata suka faɗa game da Yazid, eh, malamai masu kare shi sai ku saurara ku ji, menene malamai magabata suka faɗa game da Yazid Ibnu Taimiyya kun gani har Ibnu Taimiyya ku saurari abin da Ibnu Taimiyya zai faɗa e ko da yake zai ta rawan banjo amma dai ku saurara ku ji me Ibnu Taimiyya makiyin annabi ne fa makiyin gidan manzo Allah amma bari ku ji duk da haka amma ku abun naku har ya wuce na Ibnu Taimiyya ya kawo a cikin minhajus sunna alfasul thani fi anna madhhab al-imamiyya wajibul itiba itiba to shi za ku duba juz'i na hudu shafi na ɗari biyar da sittin da bakwai ya ce wal jawabu annal ƙaula fi la'anati yazid ya ce an san tambayan da aka yi masa yace magana game da tsine mai Yazid yanzu kowa ya koma da hankalin shi jikin shi yace maganan tsine mai Yazid da aka yi wa amsalihi da kuma ire-iren su Yazid minal muluki da na sauran sarakuna al-khulafa wa ghairihim khalifofi da aka yi da sauransu to yanzu tsine ma Yazid da wa'annan irin sarakuna azzalumai menene matsayin shi sai ce wa Yazidun khairun min ghairihi yace a to ai Yazid yafi wani ma alheri kenan Yazid bai da alheri amma ya fi wani dama-dama, ya ce, Khairun minal Mukhtar ibn Abi Ubaidi al-Asakafi, to, a ra'ayin shi, wai Yazid ya fi al-Mukhtar ibn Abi Ubaidi Sakafi, amirul Iraq, shugaban Iraki a lokacin allazi azhara al-intiqama min qatlatil Husaini wanda ya tashi ya ɗauki fansa game da kashe Sayyidina Husaini don shi wannan ya tashi ya ɗau fansa aka kashe Yazid. To shi ne Ibn Taymiya bai ji daɗin haka ba sai ce Yazid ya fi shi. To amma dai tun da dai ya sa Yazid ɗin cikin maɓarnata, e ya dai fi wani sauƙi ne bari ku ji. Sai ya ce, فإن هذا ادعى أن جبريل يأتيه wai shi mukutar ya yi da'awan jibrilu na zuwa mishi wa khairun min alhajjaji kuma shi kuma yazid ya fi hajjaj ibn yusuf fa innahu azlama min yazid wai ai ya fi yazid zalunci kun ga dai ya yadda yazid azzalumi ne bittifaqin nasi wai mutane duk sun yadda da haka wa ma hadha yuqalu kuma duk da haka dai ana cewa gayatu yazid wa amsalihi min al-muluki abin nan tuƙewan yazid da ire-irensa cikin sarakuna an ya kunu fusaƙan sai dai a ɗauke su a matsayin fasikai ibnu taimiyya makiyin annabi da gidan annabi amma duk da haka ya kasa kare yazid gaba ɗaya yana ta neman ya samo mishi dai soft landing ya ɗan sassauta lamarin Yazid, amma duk da haka ya ce sai dai a ce Yazid fasiki ne, fala'natul fasiki li mu'ayyanin laisat ma'muran kuma la'antan fasiki a kira sunan shi da kanshi a la'ance shi ba yi umarni da haka ba laisat ma'muran biha inna ma ja'atis sunnatu bila anatil anwa'i ai sunna ta zo ne da la'antan sifa kama ce wanda ya yi kaza ka kauli nabi sallallahu alaihi la'anan lahu sarika ya sirikul baida kamar inda manzo Allah ya ce Allah ya tsine ma barawo barawon da ya saci kwai to yanzu ku duba ibnu taymiya saboda tsananin bata ya manta manzo Allah ya kira sunan Yazid ya tsine mishi to amma shi ya ce bai dace ba to malamai me za ku ce kuma bai dace ba annabi ya tsine mai yazid kuma bai dace a tsine mai yazid ba kuma annabi gyaran irin na ibnu taymiya mu da ku ne sannan har yanzu ibnu taymiya ba mu rabu da shi ba eh ya zo kuma ya yi wata fatawan kuma a cikin majmu'u fatawa na ibnu taimiyya ku duba al'aƙida kitabu mujmil itikadi salaf alwasiyatul kubura nan za ku duba littafin ibnu taimiyya majma'ul fatawa to a sai ku duba fusulun fi bayani usulil batili allati ibtada'aha a mammarika minas sunnah nan za ku duba, fasulun a fitta furiƙi bainal ummati bi malam ya amuru bihi Allahu wala rasuluhu to shi nan za ku duba za ku samu wannan bayani ne a juzi'i na uku shafi na ɗari hudu da goma sha biyu duk dai na faɗi yadda za ku same shi cikin sauƙi ba sai ka yi wahala ba to ibnu taimiyya a karatun shi sai ya ce wali hada kana alladhi alaihi mu'takidu ahlus sunnati yace abinda aqidan ahlus sunna ke kai wa immatul ummati da kuma eh, magabatan al'umma annahu la yusabbu wa la yuhabbu cewa ba a zagin yazido kuma ba za a so shi ba ai mun je dai eh to malamai ko da ke son yazidi ga shugaban ku ya ce ba a su bai kamata a so yazidi ba ya ce amma kar ku zage shi tunda ogan ku ne kar ku zage shi amma kuma kar ku so shi manzo Allah da ya tside mishi ma ya ɗebe mishi albarka to amma an ce kar ku bi na annabi eh ku zo ku bi na ibnu taymiya duk shi malaman nan ke bi suke yakan annabi ko da yake su ma da nasu aƙidan su ne kin annabi eh ya ce kara zage shi kuma kara a so shi ko qala salihu ibn ahmad ibn hanbali salihu dan ahmadu dan hanbali ahmadu ibn hanbali ya ce ƙultule abi na ce ma mahaifina inna ƙauman ya ƙuluna ya ce na ji wa'yansu mutane suna cewa innahum yuhibbuna yazid wasu suna son yazid mu ma mun ji wasu malamai a najeriya suna cewa suna son yazid bari mu ji an san da baban shi zai bashi e, dan imamu ahmadu bin hanbali ne ya tambayi baban shi ya ce ya ji wasu mutane wasu suna son yazid shi na ce mu ma Najeriya mun ji wasu malamai sun ce suna son Yazid bari mu je an san da baban ya ba shi to shi ne an san da baban ya ba ku kuma malaman da ke son shi ƙala sai baban ya ce shi Ahmadu bin Hanbali ya ce ya bunayya ya kai ɗana wa hal yuhibbu yazida ahadun yuminu billahi wal yawmil akhir ya kai ɗana kana ganin zai yiwu mutumin da ya yi imani da Allah da ranar lahira ya so ya zid? Daka, Ahmadu bin Hanbali yana gaya ma ɗan shi bai yiwuwa duk mutumin da ya yi imani da Allah da ranar lahira ya so ya zid. Daka duk malamin da ka je na kare Yazid wallahi bai yarda da Allah da manzon shi ba, ƙarya suke yi, sai in sun gyara imaninsu. faƙultu sai na ce in ji ɗan, ya abati falimada latal anuhu, to me sa kai ba na jin kana tsine mishi, ƙala sai Ahmadu bin Hanbal ya ce, ya bunayya ya kai ɗana, wa mata ra'aita a baka yal'anu ahadan, yaushe ma ka taɓa ji na tsine ma wani? Kun gane, shi bai tsine ma wani, ko? to amma dai ya san duk wanda ke son Yazid, to wannan ya sake musulunta, bai yadda da Allah da ranar lahira ba. Bari za mu ta jin maganar Ahmadu bin Hanbali. Warwaya anuhu, kuma har yanzu an ruwaito da gare shi ƙila lahu, aka ce ma Ahmadu bin Hanbali, a taktubul haditha an Yazid bin Muawiya. shin kana rubuta hadisi daga Yazid ɗan Mu'awiya, kana ruwaito hadisi daga wurin shi, faƙala la wala karama, yace ina har abada kuwa. Awa laisa huwa alladhi fa'ala bi ahli madinati ma fa'ala ba shine mutumin da ya aikata abin da ya aikata da mutanen Madina ba ya za ya karbi hadisi a gurin shi to don haka wannan magana da Ahmadu bin Hanbali yake yi kar a so Yazid kuma duk wanda ya so Yazid bai yi imani da Allah da ranar lahira ba, wannan bayani ne yake muku ku, e ku sauran malamai mabiya Yazid, to ku yake gaya ma, amma mu sharifai kakanninmu sun riga sun yi mana magana. Kuma ka gani rashin adalcinka zai cika ƙwariya idan ka ce kar mu bi kakanninmu. e mu daga kan manzalla har zuwa ƙarshe imamul bakir ya ce gaba ɗaya kowa na mutuwa ne da fushin abakar da umar balle su yazid kuma ya ce manyan cikinmu na wasiya ga ƙanana har tashin kiyama har mahadi ya bayyana ko wani wanda Allah zai tare zai ta tona musu asiri har a gane ashe ma kirkin da ake jingina musu ba nasu bane to yanzu mu mun ɗauki shawaran kakanninmu da wasiyan da suka yi mana ko ku bi na kakanninku in ba za ku bi na kakanninmu ba kowa ya bi na kakan shi mu gani kuma yau in na baka da umar da su yazid ka gani na yi koyi da kakannina ba rigima tsakanina da kai ban hana kai ma ka je ka yi koyi da naka kakannin ba eh je ka bi naka fayazidun inda ulamai a immatul musulmina malikun minal muluki yazid a gurin shugabannin musulmai sarki ne daga cikin sarakuna sai ce wa ma'ahaza fata'ifatun min ahalis sunna kuma duk da haka fa wasu jama'a daga cikin ahalus sunna eh, malaman sunna sai ku ji wasu jama'a daga cikin ahalus sunna yujizuna la'an, la, la'anahu sun halatta tsine mai yazid ya take duna annahu fa'ala min zulmi saboda sun, sun, sun tabbatar sun aƙidance cewa ya aikata zalunci ma ya juzu la'ani fa'ilihi wanda yake halatta ala'anci wanda ya aikata haka. To ka gani, to wayannan malamai ko ba su faɗa haka ba mu annabi ya riga ya gaya mana ya ce Yazid la'ananne ne tsinanne ne Allah ya ɗebe mishi albarka mu na annabi ya ishe mu to amma kuma kuɗin ma sunna sunnan ga malaman sunnan sun ce abin da Yazid ya yi ya aikata abin da duk wanda ya aikata shi ya cancanci a tsine masa sai mu gani kaga ma malaman ku za ku bi za ku tsine mai Yazid in annabin za ku bi za ku tsine mai Yazid balle mu da gadon gidanmu ne mu ƙi su har abada wannan gadon gidanmu ne daga kan manzan Allah har zuwa ƙasa wa ma a haza la sarki malamai abin tausayi suna ta juye juye juye juye dai kuma sun kasa sun kasa kare yazid din a miƙe in an tankwara nan a lankwasa nan wai wa ma haza duk da haka dai fa in kana fasikan in fasiki ne au zaliman ko azzalumi fallahu yaghfiru lil fasiki wa zalimi ya Allah zai gafarta ma fasiki da azzalumi ba sun zauna da Allah sun tattauna ba sun tattauna ya sanar da su kai inna lillahi wato ba su a ganin girman abin da Yazid yayi ma gidan annabi me yasa kaga suke taƙaddasa su Abubakar da Umar din da su Usman da sauransu ai saboda sun kasa ganin girman abin da suka yi ma gidan annabi su kawai ba su ma ganin girman annabin suna gani wayannan sahabban sun fi annabi girma da haka ko sun ko sun cuta ma annabi suna ganin ba laifi bane ba wani abu bane to sai ce lasiya ma iza a ta bi hasanatin azima musamman ma ya zo da wani aikin alheri babba ibnu taimiyya kenan fa sannan sai ku koma littafin ibnu abin nan a littafin imamu zahabi imamu zahabi ku duba sairu a alamin nubala wa min sigari sahabati abdullahi ibn hanzala juzi'i na uku shafi na ɗari uku da ashirin da hudu shi za ku duba a gurguje ya ce warawal waƙidi bi isnadin kala lamma wasaba ahlul hirrati wa akharaju bani umayya min almadinati wa'annan rigiman madina wanda yazid ya tura rundunan shi ya halatta musu garin madina su yi abin da suka ga dama su kwana da matan mutane suka lalata mata suka yi ma mata cikin shegu ɗin nan to shine ake magana to sai uh, suka yi ma ibnul gasil ibnu ibnul gasil alal moti suka yi mubaya da shi cewa ko za su mutu ba su ba yazid faƙala sai ce ya kawo mu ya ku mutane wallahi ma karajna hatta kifna an nurjama minas sama wallahi ba mu yi ma yazid tawaye ba sai da muka yi zaton za a yi mana ruwan duwatsu daga sama a hallaka mu saboda bin mutumin da ke irin wannan aiki mutumin da ya yi wannan aiki har ya kashe ɗan annabi kuma ce yau mu ke bin sa to mun yi zaton za a mana ruwan duwatsu daga sama shi yasa muka muka muka gwammace ma mu rabu da shi mu ce ba mu bin shugabancin shi in ya so a kashe mu ya fi sauƙi da za mu bi wanda ya kashe ɗan annabi to shine yazid ya tura kenan aka yi wannan ɓannan shine ya ci gaba ibnul gasil ya ci gaba ya ce ya za yi abima rajulun yankihu ummahatil auladi mutumin da zai auri uwa wal banati ya auri ‘ya'yanta wal ahawati ya auri ‘yan uwanta wa ya shirabul hamra mashayin giya wa ya da'u salata kuma baya sallah malamai kuna da ji ma ba ku sani ba ne to na gaya muku in kuma kun sani da gangan ne to ku yanke ƙiyayyenku da annabi imamu zahabi har yanzu a cikin sayarwa alamin nubala wa man adraka zam, za, uh, zamanan nubuwa shi za ku duba yazid ibn muawiya wanda ya cimma zamanin annabta shine akwai yazid ibn muawiya anya yazid ya cimma zamanin annabta ya cimma manzo Allah ba zamanin Umar aka haife shi ba zamanin shugabancin Umar aka haifi yazid wa an Muhammad ibn Ahmad ibn Masma kola sakira Yazidun Yazidu ya sha giya ya bugu kaga jarumin malaman nan ko ya sha giya ya ƙoshi faƙama yarko sosai tashi yana rawa fasakata ala ra'sihi sai faɗi ya kafa kai a ƙasa kan shi ya fashe Allah da ya mutu ma lokacin ko? Da ya fi mishi, eh. to ya ce ƙoltu, ya ce kana kawiyan ya ce yazidu mutum ne ƙarfafa, shaja'an kuma jarumi ne, zara'in wa hazmin kuma mutum ne wanda ke da niyya. ai ma'anan ya riga ya ɗauri niyya bai waige wa fatina kuma fitina abin nan fatana mai basira yana da yana da wato intelligent wa fasaha kuma yana da fasahan magana wallahu shi'run jayyidun kuma yana da waƙe masu kyau wa kana nasibiyan kuma ba nasibe ne to malam mai raba nasibawa da shi'a da sunna to an ce yazid ma nasibi ne, ka kore shi a sunna? ku tsaya ku yi gaskiya, ku faɗi gaskiya, ku huta, yanzu dai ku kai ma malamin nan, eh, ya ce ba yazid ko bai sa yazid kewan da suka kashe Husaini ba, nasibawa suka kashe Husaini, ko? tunda nasibawa da ‘yan shi'a su suka kashe Husaini, to an ce Yazid ma nasibi ne. So kaga kuma ya ce da nasibawa da ‘yan shi'a duk ba a sun ahlus sunna ba ne, batattu ne, to Yazid nasibi ne, ina za ka jefa shi, ya kore shi kuma daga sunna tun farko, sai dai yanzu ya sake sabon karatu ya ce banda Yazid. kai la sawaka sannan fazzan wa kana nasibiyan ko kuma fazzan mutum ne mai fushi galizan kuma mai kaushin zuciya mara tausayi jalfa mara imani ya tanawalul muskar kuma mashayin kayan maye yana shan giya yana shan kowa ma wa ya fa'alul munkari kuma yana aikata duk abin da Allah bai so duk abin da Allah ya hana shi yi yake iftataha daulatahu bi maktali shahidil Hussein ya buɗe mulkinsa da kashe shahidin nan Husaini jikan annabi. Ina malaman da ke cewa ba Husaini ba ne ya kashe shi, to ku zo ga, eh? Eh, wanda ina malaman da ke cewa ba Yazid ba ne ya kashe Sayyidina Husaini. To ga malamai suna bayani. Kai, wayo Allah, Imamu Zahabi fa ke siffanta mana Yazid, Imamu Zahabi. don haka Yazid ya buɗe mulkinsa da kashe Sayyidina Husaini, da shi ya fara mulkinsa, kashe Sayyidina Husaini, wakata tamaha bi waki atil hirra kuma ya rufe mulkinsa da walakanta Madina garin annabi, ya tura sojojinsa suka yi fyaɗe, suka yi mata fyaɗe. suka lalata ’yan mata dubu ɗaya, kuma a shekaran aka haifi shegu dubu, da matan, ma, ma, matan sahabbai duk suka kama su suka yi musu fyaɗe suka kakkashe sahabbai, in ji Yazid. Da shi ya rufe mulkinsa, ya buɗe mulkin da kashe Sayyidina Husaini ya rufe mulkin da wannan ta'asan. Shekara uku ya yi ko a mulki? Shekara uku! amma ɓarnan da ya yi ya fi na su a kai bai fi ba ko? Bai fi ba, su suka fara, mun karanta kafin ka zo imamul bakir ya yi magana, yace ba wani abun da aka yi mana, yace ma'usisat min baliyatin wala qadiyatin alaina ahlal baiti illa wahuma assasaha yace fa alaihi ma la'anatullahi wal mala'ikati wan nasu ajma'in yace ba wani bala'i da jarabawa da ya same mu mu ahlul baiti kisa ne wulakanci cin mutunci har mu jikokin su da ke ta wahala yau ake ta walakanta mu yace su Abubakar suka faro shi duk Yazid ya kace Husaini nan duk su ne ba dan Abubakar din ya gaya ma Muawiya ba ya gaya mi Muawiya kai ya gaya ma ɗawa bakar da ya Muawiya nasiha ya ce ubanka ya fara eh ya ce ba don ubanka da ya ƙwace mulki a hannun Ali ba da mu yau walakanta shi da muke da ba mu samu damar walakanta shi ba amma ku gaya mutane gaskiya ku huta menene kwana nawa za ku yi a duniya famakatahun nasu sai mutane suka ƙi shi, walam yubarak fi umurihi kuma rayuwansa ba ta yi albarka ba. Ka gani, imamu zabi ya ce ba ɗan albarka ba ne Yazid, ya zai albarka a karamakallahu malam imamu zahabi ga nabi ya ce la yubarakallahu alaihi, Allah ɗabe masa albarka, ai da shi da albarka kan sun yi sallama. shi ne imamu zahabi ya ce walam yubarak fi umrihi kuma ba yi ma rayuwansa albarka ba kuma Allah ya kama su kun Yazid yana da ‘ya'ya da yawa amma duka ba wanda ya zuriyarsa duk sun ƙare duk ba su rayu ba sun mutu duk sun mutu ba ɗan Yazid da ya samu ɗa duk sun ƙare Sayyidina Husainin da suka kashe fa, ‘ya'yan shi nawa ne yau a duniya, ga mu ko a gidana za ka samu talatin da, a cikin gidana za ka samu ‘ya'yan Sayyidina Husaini talatin da, ni kadai kenan kuma ban ma mutu ko ba fa, ina kai, eh, ya kamata ma yin aure ko? eh amma bari in faɗa hankali ko to shi kenan dai ta yi ba ta damuwa tana so a yi ƙari to shi kenan a mutane suka ƙi shi ko kuma rayuwarsa ba ta yi albarka ba wai malaman nan me suke karantawa su zama malamai ne duk ba su san karatun nan ba suke yabon yazid suke ganin wai bai da hannu a kashe husaini duk ba ku san wannan karatun ba ko ƙiyayyen annabin ne ya yi menene ya yi kanta sannu alaramma kai ba haushen ina ne ka tsina ko? o zan fara to a gani gara kuna ɗan zama cikin nufa wannan in na nemi taimako ku taimaka ta yi kanta yayin annabi sallallahu alaihi wa sallam muna tare da annabi. Ai, babu wata halitta mu wanda annabi zai ce kaza, shi ya ce daban sannan mu bi shi mu bar annabi. Kai, Allah kiyaye, kada Allah ya jarabce mu da wannan, kada Allah ya jarabci mu da wannan har tashin kiyama. imamu zahabi har yanzu ku duba cikin sayarwa alamin nubala a tabakatu salasuna a abdulmugis juzi na ashirin da ɗaya shafi na ɗari da sittin bari mu je a gurguje karatun daiwa a hadasa annu a shekul muwafik har zuwa shi wannan ibnu dubaithi da wata'ifatun wa qad allafa juz'an min fada'ili yazid a tafihi bi a ja'ibin ya rubuta littafi ne ya faɗi wai falalan yazid a cikin littafin shine imamu zahabi yake cewa laulam yu'allifu lakana khairan kai da ma bai rubuta littafin ba da ya fi mishi alheri yace saboda ya zo da wayansu abubuwa na al'ajabi to ya za ka samo ma yazid wata falala uban shi ma bai samu ba an ce anas ibn malik me za ka faɗi wani falala za ka yi ya faɗi a kan mu'awiya ya ce inni la'ara lahu fadlan ya ce ni ban ga wata falalan da yake da shi ba ya ce amma dai ya ishe shi ya ishi mu'awiya faɗin da annabi ya faɗa a kan shi cewa zai ta cin abinci ba zai ƙoshi ba eh falalan shi kenan shi yasa aka ce duram duram ake dafawa ma mu'awiya sai ta ci bai ƙoshi har ya gaje bar abinci sai dai gaje ya bari an ji mai koma. Manzo Allah ya ce a kira shi ya ce a gaya ma annabi yana cin abinci. Ya ce mai buna Abbas aka ɗan ba shi lokaci manzo Allah ce koma ka ce ya zo ina son ganin shi. Ya ce a je a gaya manzo Allah shi abinci yake ci. Manzo Allah ya sake kiran shi. Ya ce a je a gaya ma annabi shi fa abinci yake ci sai manzo Allah ce kada Allah ya kosar da cikinsa. in ban da ɓaci annabi ya kira ka mutumin da in kana sallah na farilla kana cikin sallan azahar ko magaraba ko isha'i ko asuba manzala ya kira ka wani wajibi ne ka yanke sallan ka ansa kiran annabi ka je da gudu ka same shi wani sahabi yana sallah manzala ya kira shi bai ansa ba manzala ya sake kira bai ansa ba can sai gashi ya zo manzo Allah ya ce ina ta kiran kai ce ya manzo Allah sallah nake yi shi yasa ban ansa ba manzo Allah ya ce sallah baka karanta Qur'ani ba Allah na gaya muku yastajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum ku ansa kiran Allah ku ansa kiran manzo Allah duk sanda ya kira ku zuwa ga abin da zai rayar da ku annabi bai kira ka ce kana sallah balle tuwo tuwo da gangan ne makiya annabi ne Muawiya kuma makiya ne kawai so yake ci ma annabi mutunci shine Allah ya tsine mishi a bakin annabi ko daga bakin annabi Ha, karatun nan da yawa sai dai mai ta tsallakewa ko? Ah. Ga shi dai wannan hadisai ne bayanai ake yi na ba a karɓan hadisi daga Yazid tabɗi. Imamu Zahabi ko? Al'alusi Al'alusi ya ruweto a cikin tafsirinsa a suratu Muhammad tafsirul aya, aya tafsirin aya na ashirin da uku, tafsiri na aya na ashirin da uku, ku duba juzi'i na sha bakwai, ku dai duba kawai tafsirin suratu Muhammad shikenan. To, al'alusi ya ce, Wasta dalla biha aidan ala jawazi la'ani yazidi, an yi hujja da haka game da halarcin tsine mai yazid, sai ce alaihi minallahi ta'ala ma yastahiku ya ce tsinuwan da ya cancance shi, shi ya rasa ma wani irin tsinuwa zai mishi ce, to tsinuwan da ya cancanci yazid daga Allah, Allah ya zuba mishi. amma malaman nan sam kaman ba su karatu suna yi sun san karatun nan kawai yanda za su goyi bayan annabi su ƙi maƙiya annabi shine zama musu aiki gara su yaƙi annabin to ya ce naƙalal barazanje fil isha'ati wal haitami barazanje ya ruwaito a cikin al'isha'a, haitami ya ruwaito a cikin asawa'ik, asawa'ikul muhrika kenan ko, innal imama Ahmad, imamu Ahmad bin Hanbali lamma sa'alahu waladuhu Abdullahi da ɗansa Abdullahi ya tambaye shi an la'ani Yazid game da tsine mai Yazid. Ƙala sai Ahmad bin Hanbali ya ce, Kaifa la yul'anu man la'anahu Allahu ta'ala fi kitabihi. Yaya ba za a tsine ma wanda Allah ya tsine ma a littafinsa ba. in ji Ahmadu bin Hambali. Faƙala Abdullahi sai ɗan Ahmadu bin Hambali ya ce, Kadi karatu kitab Allah azza wa jalla falam, falam ajid fihi lana Yazid. Ya ce, Na karanta littafin Allah, ni ban ga inda aka tsine ma Yazid ba. Faƙala imamu sai baban ya ce masa, Inna Allah ta'ala ya ƙulu, Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa, فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأسمهم وأعمى أبصارهم كرشنكو yace Allah ya ce, Kuka san in tawallaitum mana in har kuka juya baya za ku yi ɓarna an tufsidu fil ardi za ku yi ɓarna a cikin ƙasa wa tuqatti'u arhamakum kuma ku yanke zumuntanku ulaika alladhina la'anahumullah wayanda suka yi haka su ne wayanda Allah ya tsine musu suratu muhammad aya ta 22 da 23 sai sai Ahmadu ibn Hanbal ya ci gaba ya ce wa ayyu fasadin wa qati'atin wace irin barna ce wani irin yanke zumunta ne a shaddun mimma fa'alahu Yazid, wanda ya fi abin da Yazid ya aikata tsanani, da ka tsinanne ne a littafin Allah. To, a uh, ya ce wa ala hadal kaule alusi ya ce a bisa wannan magana har dai bayanan da yawa ya ce faƙadira wa tabarani bi sanadin hasanin Allahumma man zalama man zalama ahlal madinati wa akhafahum manzo Allah sallallahu ya faɗi haka ya ce ya Allah duk wanda ya zalunci mutanen Madina wa akhafahum ya tsoratar da su fa akhifuhu Allah ka tsorata shi ka firgita shi wa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasu ajma'in kuma tsinuwan Allah da na mala'iku da na mutane duk ya tabbata a kansa la yaqbalu minhu sarfun wala adlun la yuqbalu minhu sarfun wala adlun ba ba za a karbi farilla ko nafila da gare shi ba sai ce wa tamatul kubura amma bala'i mafi girma shine ma fa'alahu bi ahlil baiti yace bala'i wanda ya fi wato duk abin da Yazid ya yin nan malam yana cewa bala'in da ya fi dukkan bala'in da Yazid ya aikata shine abin da ya aikata ma ahlul baiti wa ridahu bi qatlil husaini da kuma yardansa da kashe husaini malamai masu kare shi kuna dai jin bayanin malamai ala jaddihi wa alaihi salatu wa salam shi sayyidina Husaini da tsira da amincin Allah su tabbata akan kakansa da shi kansa wastibsharuhu bi zalika da kuma farin cikin da yayi da ya ji an kashe Husaini wa ihanatuhu li ahli baitihi da kuma walakanta mutanen gidan manzon Allah da yayi mimma tawatara ma'anahu To, wa man kana ya hashal ƙila wal abin nan ƙala wal ƙil. To, Malam yana ba da shawara ya ce, Duk wanda yake tsoron kar a zarge shi ko a ce ya zama ɗan shi'a misali yanda ake yanzu ko, ko kuma a ce, Kai ya tsine ma manya, to, duk mai tsoron kar a ce masa haka, minat tasirihi bi la'ani dalika dalili ta hanyar bayyana tsine ma wannan ɓataccen, ma'ana Yazid. fali ya kulsa ya ce, To masu tsoro kowa ke ba shawara, an can kana tsoron ka fito ka ce allazi ne mai yazid, to sai ka ce la'anallahu azza wa jalla, Allah mai girma da ɗaukaka ya tsine ma man radiya bi qatlil Husaini duk wanda ya yarda da kashe Husaini. wa man adha itratan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam da duk wanda ya cutar da zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi bai gairi haƙƙin ba da haƙƙin su ba ka gani in ka faɗi wannan ya fi tsanani ma a kan ka ci alatsi ne mai yazid don ka ci alatsi ne mai yazid kaga ya tsaya kan yazid amma yanzu ka ce Allah ya tsine ma wanda ya yarda da kashe sayyidina Husaini Yazid ya shiga kuma ka ɗebo duk malaman nan gaba ɗaya masu goyon bayan kashe Yazid na farkon su masu wayanda suka kashe masu goyon bayan Yazid gurin kashe Sayyidina Husaini kaga tsinuwan duk ya ɗebo su hadda wa'incan na farko da suka rubuta musu a littafai suka samu suna faɗi yau duk tsinuwan ya ɗebo su sannan wa man adha itiratan nabi da duk wanda ya cutar da zuriyan annabi kaga ya ɗebo su Abubakar da Umar da Usmanu da duk sauran sahabban da suka ci mutuncin gidan annabi duk ya haɗa ka tsine musu gaba ɗaya kaga wannan ai ya fi ma bigairi haƙƙin ko ba wanda ya cutar da itiran annabi ba da haƙƙinsu ba wa man gasabahum haqqahum da wanda ya ƙwace musu haƙƙinsu kaga su Abubakar da Umar ka gani kai malaman na akwai hikima ka gani ko e ya san bai yiwuwa ka fito kana Allah ne ma Abubakar, Allah ne ma Umaru, Allah ne ma Usman, Allah ne ma Talha, Allah bai yiwuwa ba za ka iya haka ba ko za a ce la haula wala quwwata illa billah za a tashin kiyama ya zagi sahabbai ko sai suka koya maka ka ce Allah ne ma duk wanda ya yarda da kashe Sayyidina Husaini ka ce Allah ne ma duk wanda ya cutar da ‘ya'yan gidan annabi. ina Umaru da ya buge cikin na na Fatima ta yi ɓari, ya buge ta da ƙofa ya kashe ta. Ina sai na bakar ko da ya tura shi ya je ƙona gidan annabi, ya ƙona hadda ‘ya'yan annabi da ke ciki, ka gani shi yasa suka koya maka wannan wa man aza itiratan nabi duk allatsi ne musu. E, duk wanda malam ashura ne, ashura ake yi, da cikin ɓacin rai muke karatun nan, dole a tsine ma duk wanda ya ci mutuncin gidan annabi ko ya cutar da gidan annabi duk tsinannu ne. kuma ba wanda zai iya wanke su, babu wanda Allah ya tsine ma, manzo Allah ya tsine ma, ƙura'ani ya tsine mishi, ka wanke shi ta wani hanya muna raye. Insha Allahu. Sai ce wa man gasabahum haqqahum da duk wanda ya ƙwace musu haƙƙinsu, ina wanda ya ƙwace fadak. ina wanda ya kwace mana na Fatima Fadak Abubakar da Umar ka gani malamai do sun shigar da su wa man gasabahum haqqahum da wanda ya kwace musu haƙƙinsu ina wanda ya kirkiro hadisin ƙarya ya ce annabi ya ce ba a gadon su suka hana na na Fatima ta gaji mahaifinta sannan haƙƙinta ma kayanta wanda ba ma na gado ba suka kwace to malamai sun ce duka sa su ciki dukka ce Allah ne musu duka ya ce fa'innahu la ya kunu la'inan lahu liduhulihi ta hajji, ok, ya ce fa'innahu ya kunu la'inan lahu, daka zai zamanto ya tsine mai yazid kenan, liduhulihi ta umuli ya shigo cikin aikin wanda ya aiki kaza ko, to shi ma duk jirgin ya ɗebo su, ya ɗebo da shi, kuma ya ɗebo har da manya ko? yace wala yukhalifu ahadun fi jawazi la'ani bi hadhihi alfaz yace kuma ba malamin da yace ba daidai bane a tsine a yi tsinuwa da wannan lafazin ya an yadda wanda da wannan lafazin ne ba samu sabani ba malamai sun yadda duka ɗebo zinannun nan ka juye su wuri guda kai sun ba da formula fa wannan formula ne eh yanda za ka tattaro su duka ka ce da wanda ya kwace haƙƙinsu wani zai ce kana nufin su abakar ke na kira sunan shi o ashe ka san ya kwace haƙƙin alul baiti to a gurguje wash to sai malam ya ci gaba ya ce siwa ibnul arabi ibnul arabi ne kaɗai ya ce tsine musu ma a wannan lafazin a wannan sigan wai bai kamata ba wa muwafiqihi da wayanda suka suka yi tarayya da shi a wannan wannan ra'ayin kun ji abin da Malam ya ce sai ce fa'in nahum ala zahiri ma nukila anuhum la ya juzuna la'ana man radiya bi katilil husaini daka ba su ba su so wai a ce duk wanda ya yarda da kashe husaini Allah ya tsine mishi sai Malam ya ce wa zalika la'amri ya ce wannan kuwa aƙidan nasu na rantse da rayuwata huwa dalalul ba'id wannan bata ne mai nisa allazi ya kadu ya zidu ala dalali ya zid ya ce ɓatan malaman nan da suka ce kar a ce Allah ya tsine ma wanda ya yadda da kisan Husaini to ɓatan su ma ya fi na Yazid. Wannan mannan, ba ku da mafita malamai, mafita ɗaya ne ku faɗi gaskiya, kawai shi ne mafitanku. To, har yanzu dai Ibn al'alusi a shafi'i, ku duba abin nan subbal azabi alaman sabbal ashabi, rakam a shafi na ɗari hudu da hamsin da uku, ya ce, nan za ku duba, sai ce, ittafaqal ajulla ala jawazi la'anihi. e, mafi yawan malamai sun ittifaƙi a kan ya halatta a tsine mai yazid li'afu alihil qabiha wai ma tukuna yin tambaya me ya kawo har malamai wasu su ce bai kamata a tsine mai yazid ba wasu su ce ya kamata me ba su dama haka bayan annabi ya tsine mishi kun ga irin al'umman ko annabi ya ce kaza amma sai a ce ga wani malami can ya ce ba haka ba ne kuma sai a ce babban malami ne a bi shi eh annabi ya fassara aya sai a ce amma kuma ibnu kasir ya ce eh amma kuma shi ibnu mas'udu ga abin da ya ce ibnu dawuda ya ce ibnu wayo abu waye ya ce a'a annabi ya ce sannan samu wani ibnu da abu sun ce sannan kun san annabin nan kun yadda Allah ne aiko shi kun yadda gaskiya yake gaya muku to yanzu manzo Allah ya tsine mai Yazid kuma malamai yanzu an samu wasu sun yadda a tsine mishi wasu sun ce bai dace ba a tsine mishi to yanzu annabin kuke magyara annabin ne yayi abin da bai dace ba oh Allah ka ce to al'umma Eto mafi yawa malamai sun halattun yadda sun ce halal ne a tsine mai yazid li afu'alihil kabiha saboda munanan ayyukansa wata tawilihi al'alal itirati tahira da kuma cutar da itira mai tsarki da ya yi mana alul baiti. to amma fa ammal hannafiya amma su hannafiya fallazi waqafna alaihi abin da iso gare mu shine min fatawa immatihim na fatawan shugabannin su jawazul la'ani ya halatta a tsine mishi bitakasisi wattan sisi a kira shi a ce yazid tsinanne ne kuma ana iya sa shi a nassi a ce duk annabi ya ce wanda ya kaza tsinanne ne shikenan kuma yazid ya yi duk wanda kaga dama in ji su zaka iya yi ko ka kira shi ka ɗora mishi tsinuwan almannawi ya kawo a cikin faidul qadir mun fita a cikin tafsirin alusi ko to yanzu muna cikin faidul qadir na almannawi juzi'i na ɗaya shafi na ɗari biyu da sittin da biyar qala abul faraj ibn jawzi fi kitabihi ar-radd ala al-muta'assib al-anidi ibn jawzi a littafinsa ga title na maganan littafin ya ce an raddu alal muta'assibi wannan raddi ne ga mai ta'assubanci al'anidi kangararre almani min zammi yazid wanda ke hana azargi yazid kun gani ya ce muta'assibi ne ta'assubanci ne kiyayya ne kawai ga gidan annabi ta'assubanci ne al'anidi kangararre ne wanda ya kangare ma Allah da manzonsa ya fandare wanda duk ya ce kada a abin nan to a jazal ulama ulwara'una la'anahu malamai masu tsintseni bayin Allah sun halatta a tsine mai yazid To, yanzu shi kuma ƙala Ibnul Kamali, Kamali wahaka. shi ibn kamali ya anil imami kawamuddin safari e, shi kuma ya ruwaito daga abin nan kawamuddin safari shi ya ce wala ba'asa bi la'ani yazidi ku ji wannan ya ce ba laifi a tsine ma yazid wala ya juzu la'ani mu'awiya amma bai halatta ba a tsine ma mu'awiya ya ce amilul faruk saboda ma'aikacin umaru ne e, shi yasa bai kamata a tsine mishi ba don mu'awiya ma'aikacin umaru ne ya ce lakin nahu a kata'a fi ishtihadihi sai dai ya yi kuskure a ishtihadinsa e, wato ya yi kuskure a ishtihadin shi kashe sayidina hassan da ya yi ma duk bai dame su ba ya ce fa ya tajawazu Allah ta'ala hannu don haka Allah zai yafe mishi wai yaushe Allah ya yi mitin da da malaman nan mutum ya gama banna sai su ci Allah ya yafe mishi yaushe Allah yake sanar da ku wannan kuma ku ba annabi ba balle a ce wahayi Allah ya muku eh kuma Allah ma da ya magana cewa wa ya gafiru ma duna zalika liman ya sha Allah na gafata abin da ya gaza shirka ga wanda ya so amma su sai su yanke hukunci mutu ya kashe dan annabi ko ce Allah ya gafarta mishi kuma da dan malamin nan aka kashe fa bai cewa Allah ya gafarta mishi sai fara kawo aya wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazahu jahannama khalidan fiha kafiri sai zai fara kawo aya duk wanda ya kashe mumini da gangan zai dawama wutan jahannama amma kashe dan annabi sun ce Allah ya yafi kai subhanallah kai kai kai ta wannan al'umma to wai kar ku tsine ma mu'awiya saboda ma'aikacin umaru ne eh amma dai yayi kuskure Allah kuma ya yafe mishi ba abinda ba abin da malamai ke gaya mutane kenan ba suke batar da su wai Allah ya ce duk abin da sahabbai suka ga dama su ya yafe musu eh ku yi ma annabi ƙarya ya kuka ƙare balle Allah annabi ya ce duk wanda ya ce na ce alhali ban ce bai zaɓi mazaunin shi a wuta tun annan balle ku ƙirƙiri ƙarya ku jingina ma Allah kuma in kun dogara da cewa kuma kun karanta ne a littafi ba ruwan Allah ai kana da hankali ya malami zai rubuta a littafin shi ma Allah ƙarya sannan kai ma ka ɗauka ka yaɗa duk kana ciki. To, shi kenan ko saboda ma'aikacin Umaru ne, ma'aikacin Faruku ne ya ce karkutsi ne mishi shi mu'awiya, Allah ya yafe mishi. Shi Faruku malamin nan bai ji yanda ya mutu ba? balle balle Allah ya yafe ma ma'aikacin shi in ya saba ma Allah farukun da kai shi ga yanda ya mutu yana kuka yana da yana da zinarin da ya cika duniya wanda shi zai iya fansan kanshi daga bala'in da shi yake ganin na da ya fanshi kanshi to yanzu sai Allah ya kyale ma'aikacin Umaru saboda yana ma'aikacin Umaru kuma Umaru ga yanda ya mutu malaman nan sai ce wannan kufun lisana anuhu eh sai dai mu kame harshen mu daga la'antar mu'awiya ta aziman limatibu'ihi saboda girmama ubangidan shi umaru kaga kenan za ya tsine mishi amma abin da ya hana tsine mishi saboda umaru ne ubangidan shi wa sahibuhu kuma wa sahibihi kuma shine abokin shi ka wayo Allah. Wasu ila ibn Jauzi an tambi ibn Jauzi an Yazidi da game da Yazid wa Muawiya da Muawiya. Za a tsine musu faƙala sai ce ƙalar sila-sila manzo Allah ya ce man da kala dara abi sufiyana fa huwa amin duk wanda ya shiga gidan abu sufiyana ya aminta wa alimna anna abahu da kala ha fasara aminan domin dai san baban shi ya shiga gidan mana baban Yazid ya shiga gidan Abu Sufyan don haka ya aminta wal ibnu lam yadkhulha shi dan kuma bai shiga ba gidan ko tunda ba haife shi ba lokacin a'a so manya ne ko magabata ne a abin mamaki to yanzu saboda Allah manzo Allah fa an zo makka Abu Sufyan shi ne sarkin Makka, manzo Allah sai ja ra'ayin shi, ra'ayi Abu Sufyan, sai ce man a game da saifahu fahuwa amin, duk wanda ya sa takobin shi a cikin kube bai zare ba cikin kafirai, daga cikin kafirai duk wanda bai zare takobin shi ba to kar a taɓa shi ya aminta. Wa man da kalla baita Abi Sufyan fahuwa amin, duk wanda ya gudu kuma ya shiga gidan Abu Sufyan a kyale shi. kar a taɓa shi ya aminta. To yanzu sai suna ce sai aka ɗauko wannan yanzu ana amfani da shi cewa ai mu'awiya. Mu'awiya ya shiga gida Abu Sufyan a lokacin, don haka komi ya yi ya aminta. eh ba za ba za a tsine mi kai ba za a tsine mi shi ba waya ma dan bai shiga gidan ba to yanzu shi malamin nan da yana da rai da mun tambaye shi a yau shi mu'awiya ya musulunta a ranan da annabi ya ce wanda kala baita abi sufyan fa huwa amin a ranan mu'awiya ya musulunta ka gani duk sai su manta wannan Muawiya da baban ma ya gaya mishi kai ka bi Muhammadu fa ba mu da ba mu da wani ƙarfi yau fa Muhammadu ya rinjaye mu ka ce ka musulunce ban yi yace ban yi yaki daga baya baya ya zai musulunta baya baya can ƙarshen rayuwar manzo Allah ya zai musulunta sannan sahabbai na ta kyaman shi ko magana ba su son su yi da shi sai al-Abbas ya magana da manzo Allah sallallahu alaihi ya roki manzo Allah ya ce ya manzo Allah ina roƙonka wata alfarma ko zai yiwu in ka zo za ka yi rubutu zuwa ga ko wani ko wani sarki ka sa Muawiya ya rubuta sai ce na yi maka baffa na amince tun za ka da wasiƙa gun wani sarki sai ce Muawiya rubuta ma sarki wani ka ce kaza kaza sai ya rubuta to sa shi aiki da manzala ya sai fara jawo sahabbai suka fara abin nan yadda da shi suna kusantan shi ya yes, fara sake jiki daka siyasan da shi al'abbas baffa annabi ya yi kenan don mu'awiyan da kada ya zama saniyan ware ba shi ne malamai suka samu ba wai sakataren annabi ne shi ke rubuta ma annabi wahayi ba ku kunya malami bai da kunya kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malami wai shi ke rubuta wahayi eh wani lokaci in ka kifar da su a gurin suka ga ashe ba haka ba ne sai su ce to ai akwai ‘yar uwansa da annabi ya aura kuma ta zama ummul muminina ta zama uwan mumunai tunda matan annabi ce to ashe tunda mu'awiya dan uwansa ne ai mu'awiya ya zama kawun mumunai da ka ba dama a zarge shi kawun mumunai ne na sha to malaman nan ban da batan basira ba su san a matan annabi akwai wanda ubanta ba yahude ba ne shi kuma uban mumunai ne ke nayi ko o kakan mumunai kai naka ba yahude ne shi kenan ba dama a zarge shi tun da kakan mumunai ne yarsa uwar mumunai eh kai kuma su ne malaman al'umma abin bakin cikin kenan. Marasa lissafi, marasa basira, marasa tunani su ne yau malaman al'umma. Ina al'umman za ta, ina za kai fasinja direba makaho. Hai, Allah ya sawwaka, Allah ka ceto al'umman annabinka. eh, to ai ma abin da ya kamata wannan hujjan a kansu ne ai wannan hujjan a kansu ne kenan duk kafuran da suka shiga gidan abu sufyan a ranar shekenan sun aminta komi suna iya yi ha bari dai mu tsallake duka ko? da yawa kuma na so mu haɗa shi yau saboda kun ga akwai wani malamin da ke bin mu bashin maganan gadir ɗin nan bari mu haɗa wannan yau insha Allah. To gashi nan dai waƙadi a atlaka jama'un muhakkikuna da yawa da cikin malamai sosai muhakkikai muhakkikai masana waɗanda masana ne su ilimi na jinsu suna jin ilimi hal abin nan hal abin nan a hillu la'ani yazid bihi sun halatta tsine ma yazid sun ce halal ne to sai an tsaya yin tambaya ko halal ko ba halal ba ga annabi ya yi za mu ta tuna musu annabi ya tsine ma yazid me ya kawo malamai su yi muhawara malamai mu hakikai sun ce ya halatta tsine ma yazid hatta kola altaftazani har ma altaftazani abin nan altaftazani mun taba kawo maganan shi ko ya ce alhaku anna rida yazid bi qatlil husaini ya ce gaskiya kam yarda da kashe husaini da yazid ya yi wa ihanatuhu ko wa ihanatahu a ko wa ihanatihi ahlil baiti min mata watara ma'anahu da kuma walakanta ahlul baiti da ya yi wanda mutawatiri ne ma'anan yin hakan ya aikata wa in kana tafasiluhu ahadan ko da yake in an rarrabe bayanan hadisai ne ahad ya ce fanahanu la na tawaqqafu fi sha'nihi e ba mu shakkan lamarin Yazid, musulmi ne ko ba musulmi ba, ya ce ba su shakka akan wannan, ko kuma ba su magana akan wannan, bal fi imanihi. Inda muke da shakka ko inda muke magana shine imaninsa bai da imani, ya sun yadda Yazid ba mumini ba ne, bai imani ba, la'anatullahi alaihi ya ce Allah ya tsine ma Yazid, in ji zani. ya ce Allah ya tsine mishi wa ala ansarihi da duk waɗanda suka taimake shi wa a awanihi da duk waɗanda suke taimaka ma abin da ya aikata har tashin kiyama. Ha, bar wannan haka? To, ya zo a littafin Ibnu Hazmin المحلى بالآثار كتاب الدماء والقصاص والديات da dai a juzi'i na sha ɗaya shafi na ɗari da arba'in da bakwai hadisi na dubu biyu da casa'in hadis 2090 ah. To shi wa man koma li'aradi duniya fakat wanda ya taso ya yi mulki ko ya yi faɗa don kawai wani abu na duniya ko don kwaɗayin mulkin duniya ko dukiyar mutane kawai kama fa'ala yazidu ibn muawiya kama yadda yazidu dan muawiya ya aikata wa marwan ibn hakam da marwan ibn hakam wa abdul malik ibn marwan fil qiyami ala ibn zubair to gashi nan uh, To shi Ibnu Dimashki a cikin Jawahirul Matalibi fi manaqibil Imami Ali alaihi salam juz'i na biyu shafi na ɗari uku da ɗaya. An tambaye shi game da tsine ma Yazid ya ce wa kaifa la, e me zai hana a tsine mishi, wa huwa la'ibu bin nardi bayan ɗan caca ne. almutasayyadu bil fahdi mutumin da ke kwashe karnuka ya fita kaman ɗan ɗan daba ya fita farauta wa tariku lissalawati kuma mai barin salloli baya salloli bai sallah wal mudminu lil khamri kuma shi kullum ko da yaushe a cikin giya yake shine mudmin mudminul khamrin a drunkard a drunkard wanda kullum cikin giya yake bugagge ne a kullum shi yazid to sannan ku ce wai mu'awiya kar a tsine mishi saboda ma'aikacin umaru ne wai a yi masa kawai ci a yi masa kara ko wai saboda umaru kar a tsine mishi mutumin da zai mutu ya san ɗan nan nashi makashi ne ɗan ta'adda ne tsinanne ne mashayi ne bugagge ne amma kuma ya ɗora shi akan musulmai ya shugabance su ya nufi musulunci da alheri ni wani irin malamai ne haka to bugagge kullu yana cikin giya wal katilu li ahli baitin nabiyyi kuma makashi ne shi ga ahlul baiti kashe ahlul baiti ya dinga yi wal musrihu fi shi'rihi bil kufri sare kuma wanda yake bayyanawa a waƙoƙinsa kafirci mabayyani ya ƙaryata annabi ya ƙaryata lahira ya ce to me zai hana a tsine mishi to malamai dai kuna ta ji sannan aka je muhammadu safari ne a gaza'ul albabi za a duba fi sharhi manzumatul adabi shi za a duba juzi'i na ɗaya shafi na ɗari da ashirin da biyu a kola shehul islami radiyallahu anhu to an ce shehul islam radiyallahu anhu ibnu taimiyya kenan wai ya ce wa la'anu tariki salati ala wajihil umumi ja'izun e, wai tsine ma mai barin sallah wanda baya sallah a fiskan umuma mana ka ce duk wanda ke barin sallah la'ananne ne wai ya inganta wa amma la'anuhu almu'ayyan amma ka kira sunan shi ka tsine mishi fala aulatar kuha e, abin da ya fi dai shine barin yin hakan in je bunu taimiyya mun faɗa ɗazun mako yumkin an ya tuba yana yiwuwa ya tuba to kun ga wannan ma ya amfani da, da hankali ko e, wayancan cewa suke kawai an gafarta musu an gafarta musu وقال في موضع آخر قيل لأحمد بن حنبلي أن تنبي بن حنبلي مغانا تازن كينان وقيل له أن ما أحمد بن حنبلي إن قوما يقولون إن أوكي دنشي dan Ahmad bin Hanbali yake gaya ma mahaifinsa ya ce inna qauman yaquluna na ji fa wasu mutane suna cewa inna nuhibbu Yazid cewa mu muna son Yazid ka gani ana zargin mahaifin shi cewa yana son Yazid shi ne ɗan yaji ya ce baba na ji fa mutane suna cewa mu muna son Yazid kaga ashe son Yazid bala'i ne hankalin ɗan ya tashi da ya ji mutane na cewa gidansu suna son Yazid shi ne ya ce ma baban na faje an ce ana muna son Yazid fa faƙala sai uban ya ce وهل يحب يزيد من يؤمن بالله واليوم الآخر zai yi wanda imani da Allah da ranar lahira ya so Yazid? Mana duk wanda ya ce maka yana son Yazid ba malam ba, ko malam kinkinne shi, ko a kan shi aka ɗora ka'aba, ko yana ɗaga ido daga ƙasa ya yi karatu daga lauhul mahfuzi bai da imani. Bai da imani. Ahmadu bin Hanbal ya ce zai yiwu, ya ce babin da zai yiwu ba ne mutumin da ya imani da Allah ya yadda da lahira ya so ya zid. Ka la ilaha illallah. Yau ga shi dai karatun da yawa. to gashi nan ma a har yanzu dai imamu ahmad ibn hanbalin ya ce wa mali la al'anu man la'anahu Allahu azza wa jalla fi kitabihi me zai hana in tsine ma wanda Allah ya tsine ma a littafinsa ko sai a nan ya ce, Wa ja a fil hadisi, kuma ya zo a hadisi, la'anu man fa'ala, ma la yukaribu, ya ce za iya tsine ma wanda ya aikata, ma la yukaribu, mi ishara ushiri ma fa'ala yazid. Za a tsine ma wanda ya aikata, wanda ya aikata. ɗaya cikin dubu na abin da Yazidi ya aikata. Ni ishara ushiri, so abin da Yazidi ya aikata, ka raba shi goma, ka cire ɗaya a ciki, ɗayan ka raba shi dubu, to wanda ya aikata wannan za a tsine mishi balle abin da Yazidi ya yi. Saboda girma abin da Yazidi ya yi. wanda ya yi abin da bai kai nashi ba so so nawa kenan so dubu nawa za mu ce saboda in ka raba abin da yazid ya yi so goma eh mathematician kai kana zaune da gilas in ka raba abin da yazid ya yi so goma sai ka ciro ɗaya a ciki ɗayan ka raba shi gida dubu to wanda ya aikata wannan ma za tsine mishi balle abin da Yazid ya yi. Dubun nan times ten kenan ya ko? Eh, one over ten thousand, yawwa. In an kasa abin da Yazid ya yi gida dubu goma, mutumin da ya yi ɗaya a ciki za tsine mishi balle na Yazid. ya yi abu, malam ko bai yi komai ba a duniya ya kashe ɗan annabi, waye zai yi abin da ya wuce nashi. Eh. Mm. Okay. Dubu ɗari ne ko? ka gani ashe ma ya fi haka To, to ku ta lissafi ni ina karatu. To, har yanzu dai ga wani ɗan Ahmadu bin Hanbali ya ce, Ƙultuli abi na ce ma babana, inna kauman yansibuna ila tawali Yazid, wasu fa sun ce muna son Yazid fa, muna jibintan Yazid, faƙala ya bunayya wa hal ya tawalla Yazida ahadun yuminu billah zai yi wanda ya imani da Allah ya jimbici Yazid. Ka gani. To shi kenan, ok. Gashi nan dai malamai na ta magana. Ka la ilaha illallah, ku duba. Yazid ga waƙoƙi da ya dinga yi suna da yawa bari dai ga gajere a ciki har inda yake cewa ya ce fa'in hurrimati yauman aladini a hamada ya ce in an haramta giya a addinin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa alihi tun da giya haramu ne a musulunci ya ce fa ala dinil masih ibn maryama yace ba sai ka je ka sha abinka ba a addinin masihu dan maryama ka koma kirista kawai ka sha giyanka e malamai dai kuna ji in ba ku sani ba ne yau kun ji in kuma kun sani to ku ji tsoron Allah ku so annabi Ƙultu sai na ce, har yanzu yana bayani, a ga waɗansu waƙoƙi da ya yi, lamma bada tilkal humuli wa ashirafat har zuwa ƙarshe, wato da aka zo da kansu Sayyidina Husaini. irin waƙoƙi da yi na farin ciki, sai aka ce ya ani bi zalika, Yazid yana nufin annahu katala biman katalahu Rasulullah sallallahu alaihi yawma badarin Yazid yana murna yana waƙa yana cewa shi ya ɗauki fansa kashe Husaini da yayin nan ya ɗauki fansa akan wanda manzon Allah ya kashe a kakannin shi yau badarin a ranar yaƙin badar manzala an je yaƙin badar manzala ya kashe utuba kakansa ya kashe baban mamansa ya abin nan eh, kakansa baban mamansa utuba sannan manzala ya kashe kawunsa da wayansunsu duk an kashe su a badar to sai ce kashe Husaini da shi ya yi shi ya ɗauki fansa akan abin da manzon Allah ya yi. To in banda in banda zafin ƙiyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne bi kakannin shi ya kashe ko kakannin shi ne suka bi manzon Allah har Madina don su kashe shi. Saboda katon kafiri ne kafirai ne kakannin naka hadda kai yazidon duk kafirai ne. ina so malami ɗaya ya ce ba kafurai ba ne, ɗauka daga kan Abu Sufyan, Mu'awiya, Yazid, duk kafurai ne. Malami ɗaya ya taimake ni da hujjan cewa ba kafurai ba ne, mu ɗan kafa karatu da shi. Kafurai ne, mukiya annabi, ah, to, malami ya yi magana mana, manzala da bakin shi ne ya faɗa yi. da bakin shi ya ce makiyansa ne, ya ce illal mumina minhum wa qalilu mahum, ya ce sai mumunan ciki amma ‘yan kadan ne, kaman Mu'awiya bin Yazid. Kaga wannan mumini ne Mu'awiya ɗan Yazid, akwai ɗan Yazid mai suna Mu'awiya. Sai irin shi, kuma tun da aka tsinto shi shi, kaji wani? ya ce, Ana la'ashuku, ana ka'ila hazal kalami, ya ce, wanda har ya iya faɗin irin wannan magana akan annabi, cewa ya ɗauki fansa ne akan manzala saboda kashe kakannin shi da ya a yaƙin badar, ya ce, Ba na shakka akan wanda ya game da wanda ya faɗi wannan magana hazal kalami. Karijon min ribkatil islami cewa wannan ya fita daga musulunci. malaman nan inda suke bani mamaki yau wani a Kano ko a Sokoto ko a Mina ko a Lagos ko a Lagos ya ce Allah ya kama manzalla sallallahu alaihi wasallama kashe Husaini da aka yi ai fansa ne ga kashe kafiran da ya yi waye ce ya kashe kafirai malamai su ji wani ya faɗi wannan magana duk malaman ƙasar nan sai sun cika gidan rediyo da talabishin ƙasar nan da kafurta shi za su ce kafiri ne jinin ya halatta amma gashi yazid ya faɗa yanzu ku yi fatawa mu ji me matsayin shi ha kuna da ban mamaki ya ce ba na shakka wanda ya faɗi manzala wannan magana ya fita daga musulunci ba na shakkan haka ya ce wallahu wa rasuluhu bari ani minuhu kuma Allah da manzonsa sun barata daga barin Yazid ba Allah ba Yazid ba annabi ba Yazid summa innal kabisa sannan wannan kazamin wai Yazid kazami malamai ransu ya ɓaci amma ga magoya bayan shi suna ta surutai jahilai kawai ba san komi ba wai ku mantawa kuke yi cewa zuriyan Ali, zuriyan Manzala, zuriyan Hassan, zuriyan Husaini, Allah ya ba su ilimi? Kuna mantawa ne kuke wannan sambatun? Kuna mantawa muna nan? Ina jin suna mantawa da mu ne fa. Kuna ganin Husaini za ku taka shi cikin sauƙi muna nan? Za ku taka gidan annabi cikin sauƙi muna nan sun bar baya. in kakanninku sun bar ku don ku ci mutuncin gidan annabi mu ma kakanninmu sun bar mu don mu kare musu gidansu kai malam ya ce summa innal kabisa sannan wannan ƙazamin yazid lamma utiya bi rasi sayyidin al-husaini radiyallahu anhu ya ce yayin da aka zo masa da kan sayyidina husaini radiyallahu anhu tanawalahu bi qadibin sai ya ɗauki kara a hannunsa faka shafa an yahu sai ya buɗe leɓen abin nan wushiryan sayidina Husaini haƙoran sayidina Husaini wahiya abu ya min albardi ya fi ƙanƙara fari fakala alaihi gazabul muta'ali ya ce sai wanda fushin Allah mai girma da ɗaukaka ya tabbata a kansa mana Yazid sai ya ce, ya ce na fuliku haman min rijalin a izzatin alaina wahum kanu a aka wa azlama sai ya yi waƙa ya ce, ya ce mun rabe soyayya, mun tsinka soyayya. tsakaninmu da wasu mutane a izzatin alaina waɗanda suka fi mu girma suka fi mu matsayi mana suka mallake mu yana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya yi mulki kamar yadda yake faɗa wani waƙan shi ya ce ƙarya ba ne hashim suka yi mana sun zo ne kawai sun mallake mu sun yi ƙarya wai wai Allah ya saukar da wani wahayi ya ce ƙarya ne ba wahayin da ya sauka to shi ne a nan yake faɗi ya ce mun yanke soyayya tsakaninmu da wasu mutanen da suka ɗaukaka a kanmu, kaga manzo Allah kenan. Ko don ka ce yana nufin sojojin shi, a shi ne shugaban wayan nayi. Yanzu yana maganan waɗanda suka mallake su suka fi su ƙarfi suka nuna musu fin ƙarfi har suka kashe mishi kakannin shi a yakin badar ya ce mun tsinka soyayya ba soyayya tsakanin mu da su, ya ce, Wahum kanu a aka wa azlama, dakan ana gani ’yan uwanmu ne su, tun da banu umayya ne nan ai, nan banu hashim, kaga ’yan uwan juna ne, ya ce, Tun ana gani ’yan uwanmu ne manzo Allah da gidan shi, in ana gani ’yan uwanmu ne mun yanke zumunta, ya ce, To, ai, kanu a aka wa azlama, ai, su manzo Allah su suka fi kowa yanke zumunta kuma suka fi kowa zalunci. Saboda sun kashe mishi kakannin shi a yakin badar, kakanninka da suka bi manzo Allah har Madina don su kashe shi, don suna kakanninka sai saki hannu ya ce gane ku kashe. ko wannan waƙan in malaman nan ba a kwashe ƙwaƙwalwar da ke cikin ƙwaƙon kansu ba, bai isa su san ya kamata su kare annabi ba? Ya kamata a ji wani malami ma ya yabi Yazid? Ya kamata a ji wani malami har yana cire Yazid daga kashe Husaini? Alayhi salatu wassalam. Na ƙi jinin munafinci a karamakallahu. Ku bar addinin nan mana, ku je ku yi wani, me yasa za ku zama munafukai? ku ci annabi ba mu addinin ka muna tare da Yazid muna tare da Bubakar da Umaru ba wanda zai kama ku ko kuna tsoron hukuncin da kuka kuka zanta cewa wanda ya bar musulunci a kashe shi ku bar musuluncin ni zan kare ku don barin ku musulunci ya fi ma annabi alheri kuna cin mutuncin annabi ana wulakanta gidan annabi kuna goyon bayan masu ci masa mutunci kuna rena annabi da hadisan ƙarya ba gara kun bar mishi addinin ba ku bar wanda zai addinin gaskiya ya tsaya ya yi me amfanin ku addinin me amfanin mallantanku kana magana ehe ayan da baban ya karanta mishi mhm hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqati'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa absarahum wa ama absarahum ka gani wai su manzo Allah su suka fi yanke zumunci tun da dangi ne eh yanzu za a ce su sun yanke zumunci ya kashe Husaini baban shi ya kashe Hassan alaihi salatu wassalam Umaru ya kashe Nana Fatima ko da ke Umaru shi mutanen Habasha ne ko ba dangin annabi ba ne ko eh yanzu maganan dangin ake yi su banu Umayya dangin banu Hashim wai annabi manzo Allah da gidan shi su suka fi yanke zumunta saboda ya kashe su a yakin badar kuma awa azlama fa wai su suka fi zalunci sannan da aka kashe sayyidina Husaini aka kai mishi kan sayyidina Husaini yayi murna yayi farin ciki ya ce laita a shiyahi bi badarin alimu maganan badar ɗin nan sun kasa yafe ma manzo Allah sallallahu alaihi ba shine malaman nan ba su ma sun kasa yafe ma annabi saboda an kashe kakannin su a badar kuma mun ji ma wayannan ko dangin su aka kashe su Yazid ko sun ɗauki fansa sun kashe manzo Allah sun kashe mishi ya'ya don ɗaukan fansa ka gani kafirai ne sun yaƙi manzo Allah saboda ya kashe musu kakanninsu mun ji nasu ku yanzu malaman nan da ke kare su ku dangin uban waye ku mun ji wayannan banu umayya ne ko da banu hashim dangin juna ne ko sun bi manzo Allah kafirai ne sun je su kashe manzo Allah manzo Allah ya fito aka yi yaƙi sai aka kashe kakanninsu me yasa suka kashe sayyidina ali me yasa suka kashe Hamza a Uhudu kowa ya ga yadda Hindu ta ba da dukiya aka kashe Hamza ko saboda ta ce ya kashe babbanta ne ko yayanta a Badar daka aka kashe shi shi a Uhudu ko me yasa suka sare Sayyidina Ali suka kashe shi ko saboda Ali ya kashe kaninta ko yayanta a yakin Badar to wannan ne fa suka kasa haƙuri suke ta kashe gidan manzan Allah kenan sai sun ƙarar da gidan manzan Allah shi ne yanzu yake waƙe ya ce ina ma da kakanni na da aka, aka kashe a yaƙin badar ina ma da za su dawo yanzu su zo su ga abin da na aikata na ɗaukan fansa na ɗaukan musu fansa hayarai na faɗi lastu min bani handafin in lam antakim min bani ahmada min ma kana fa'al ya ce ban cika jinin handaf ba idan ban ɗauki fansa ba a kan zuriyar Muhammadu game da abin da ya aikata da kakannina. Kuma malamai sun san wannan karatun amma sun zaɓi su yi ƙiyayya da annabi, sallallahu alaihi wa sallam. To, kar ku manta, Husaini yana da zuriya ga mu, yana da zuriya, kuma ƙarewa ma ni Husaini ne. kuma ko Hassani bai yarda ku ci mutuncin gidan kakan shi. ga kandozi shi ma bari mu tsallake shi kawai lokaci ibnu kasir shi ma gashi nan ka gani duk masoyansu ne amma dole suna kawo abin wani lokaci jifa-jifa ba abin da za a iya kauce ma ba ne amma malaman nan sai su rufe ido su rufe ido su ki ganin manzo Allah balle su je kuso je kunyan shi shi nan dai karatuttukan da yawa to yanzu Hi. shi da karatun da yawa aha ibn kasir To, ku duba Ibnu Kasir karatun da yawa za mu faɗi ƙarshen Ibnu Kasir ku duba albidayatu wa nihaya sanatu ihda ashara min alhijra faslu iradi ma bakiya alaina min muta'alliqati sirati sharifa dalailun nubuwa shi za ku duba ikhbaruhu alaihi salatu wassalam bi maktalil Husain ibn Ali kun gani labarin da manzo Allah ya bayar game da yanda za a kashe Sayyidina Ali in ji Ibn Kasir ya kawo manzo Allah ya ba da labari kafin ma a zo a kashe Sayyidina Husaini don haka manzo Allah yana lahira yana kuka game da kashe Sayyidina Husaini ku duba albidayatu wa nihaya na Ibn Kasir juz'i na tara shafi na ɗari biyu da arba'in da ɗaya a har dai ya ba da labari har zuwa a wayo ƙalu innahu ba a sama'ahun bin ra'asi ya aika da kan sayyidina Husaini hatta wudai a baina yadai Yazid har aka ajiye kan a gaban Yazid fa'an shada hina izin ƙaula ba a sai ya rera waƙa na cikin waƙoƙin wani sai ce a nafliku haman min rijalin a izzatin alaina wahum kanu a aka wa azlama ibnu kasir ma ibnu kasir of all people ya kawo yazid ya yi wannan waka na ɗaukan fansa akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ku ji tsoron Allah ya ku malamai ku faɗi gaskiya ba abin da zai faru abu mafi girma da zai same ka shine a kashe ka ba shikenan ba kuma ka ceci al'umma, yawan aka kashe ka mutum nawa ne ya ji jawabinka na gaskiya yi shiriyu, ya ishe ka. Ba gara kai kaɗai ka mutu dubbai su shiriyu a hannunka ba, da za ka rayu dubbai su ɓata hannunka. ka gani ibnu kasir shi ma gashi ya kawo laita ashiyahi bi badarin shahidu da kakannina da aka kashe a badar suna nan su ga yadda na yi ɗauka musu fansa a kan manzala da ‘ya'yan gidan shi alhaitami shi ma ku duba majma'u zawa'id kitabul manaqib babu manaqibul Hussein ibn Ali alaihi salam juz'i na tara shafi na 193 hadisi na 15137 hadisi na 15137 gashi nan فقتله عبيد الله بن زياد وبعث براسه إليه عبيد بن زياد يكششي bari mu karanta wannan daga sama wa an dhahak ibn usman qala kharaja al husayn ibn ali ila al kufa saqitan li wilayati yazid ibn muawiya yana mai sayyidina husaini ya fita zuwa kufa yana mai fushi da mulkin yazid saboda bannan da ya dinka yi don a lokacin har an fara buɗe gidajen karuwai gidajen giya duka an buɗe an daina sallah musulunci ya karye shi yasa wasu jama'a suka tare sayyidina Husaini a makka suka ce idan ba yi wani abu ba addinin kakanka is finished addinin da kakanka ya zo da shi sori in ba yi wani abu ba saboda yau musulmai da kake gani a yau in ka ji mutum ya ce shi musulmi ne to a baki ne an raba shi da imanin shi a mulkin yazid shi ne ya tashi ya je kufa ya ja hankalin mutane su dawo kan addinin gaskiya su tsaya akan musulunci shi ne yazid ya turo bari ku ji shi yasa na ce mu karanta wannan daga sama yazid bin muawiya fakatafa yazid bin muawiya ila ubaidillah ibn zayyad e malamin da ke cewa mutum uku ake tuhuma da ubaidillah ibn zayyad da wane ne ibn jaushani to bari ka ji da sayyidina husaini ya fita zai je kufa saboda an gayyace shi ya zo ya tsaya fa ya ja hankalin mutane su dawo ga addini sayyidina Husaini ba ya fita bane zuwa neman mulki ba ya je maganan siyasa bane ba ya je yaƙi bane don Allah wanda ya fita yaƙi sai kwashi mata da yara ƙanana ya tafi yaƙi da su sannan da ya zo ya gama abin yana so ya zama yaƙi ya gaya ma jama'an shi shi duk ku tafi ne suke nema su kashe ku wuce ku wuce kara haɗa da ku wasu suka wuce aka samu so, mutum saba'in da biyu suka ci abin da ya ci kasi zai ce mu, in ka rayu mu rayun ka mutu mu mutu, bai yiwuwa mu kalli ɗan annabi mu bashi za a kashe shi mu wuce mu bashi, aka kashe su duka, aka haɗa su da Sayyidina Husaini aka kashe su. Sannan wai malaman nan ya yi musu daɗi, sun ji daɗi. ɗan annabinku, wallahi na rantse da jinin annabi da ke gudu a jikina, malaman da ke irin wa'yannan kalaman, in suna nan a lokacin wallahi za su taimaka a kashe Sayyidina Husaini. Kuma duk wanda ya kashe ɗanka zai kashe ka. Shikenan sai Mu'awiya. ɗan Yazid, fakataba Yazid ibn Muawiya ila Ubaidillah ibn Zayyad, gwamnan shi, sai Yazid ya rubuta takarda ya aika ma Ubaidillah ibn Zayyad, wa huwa walihi alal Iraki shine gwamnan shi a Iraki. ya ce innahu qad balagani anna husainan qad sara ilal kufa labari fa ya kai ya kawo gare ni cewa Husaini yana kan hanya zuwa Kufa wa qad butuliya bihi zamanuka to kaga an jarabci zamanin kafa da Husaini Daka Husaini yanzu ya zama jarabawa ga zamaninka, don a zamanin mulkinka ne gashi Husaini ya fito zai zo kufa, min bainil azmani an jarabci zamaninka tsakanin zamunna, wa baladaka min bainil biladi an jarabci garinka a cikin garuruwa, wa butuli bihi min bainil ummali, kuma kai kanka an jarabce ka a cikin ma'aikatana. don jarabawa ne fitowan Husaini zuwa kufa kuma a zamaninka kuma a mulkinka kuma kana ma'aikaci na. Kun ga wannan, wannan executive language ne. Eh wani jahili can wai shi malami zai ya ce to ai menene kai baka da kai baka san maganan shugabanni ba. wannan ake kira executive language yana gaya mishi to ka kashe shi bari ma gashi ya ce wa inda ha tu'utaqu aw ta'udu abdan daka yanzu ne tukun ko ka zama yantacce ko ka koma bawa e mana in ka kashe shi ka samu yanci in kuwa ka bar Husaini har ya shiga kufa baka kashe shi ba zan mai da kai bawa fakata lahu Ubaidullah ibn Zayyad kaga ya fi malaman nan hankali sai Ubaid ibn Zayyad ya kashe Sayyidina Husaini kun ga shi ya fahimci saƙon amma malaman nan san ba su gane komai yolo don ji bayarbe ba su gane komai amma shi kaga ya fahimci saƙon mai gidan shi abin da yake so yayi sai kashe Husaini faƙatalahu Ubaidullah ibn Zayyad sai kashe Sayyidina Husaini wa ba'atha bi rasi ilaihi sai aika ma Yazid da kan Husaini kaga duka a saƙon ne fa ya fahimci wannan duka amma kuna malamai ba ku fahimtan komai ba na ba su fahimi ba ba su sha ne ba su sha ko hai in ji wani wani ya kira ni ya ce ya ce sidi mun ji ka ce ka haddace ƙurani a wata takwas mun san wannan baban zaba ne a wani fahami mai ƙarfi don Allah a taimake mu na ce ban taɓa shan fahami ba tun da nake gidan annabta ne ku yadda da matsayin annabi ku yadda da gidan annabi ya fi gidajen ku sai ku huta ku dai gina da gani abin da ba yi muku ba ba isa yi ma gidan annabi ba gidan annabi ya wuce wasa ba ku san shi ba ne ba taba shan fami ba na da shi qur'ani a wata shida a wannan zamanin ai na tsaya wasa ne da na mai da hankali a wata biyu ko uku zan haddace qur'ani saboda yanda nake yi da dare ne sai in tashi in karanta izu biyu izu biyu zan karanta sai in koma maimaita biyu ko, sai in koma maimaita uku ko, sai in tashin yi na fila da shi na sallami wannan izu biyu. To, kagan da zan ci gaba a haka, ban tsaya wasa ba, ai, ba zan kai wata takwas ba. O kwana talatin zan gama ko? Izu biyu na karanta shi so uku na sallame shi Allah ya bani wannan. na, na samu wannan izo biyun. In na zo sake ɗiba wani izo biyun karanta shi so uku sai tashin yi nafila da shi shikenan. Da haka na haɗa ƙur'ani. Amma na gaya muku ba yanzu ba ne ko? Lokacin ba wayan nan. Wayan nan sun kwace, sun kwace kwakwallon. ai a lokacin prof idan na zaune kusa da kai ka yi awa uku kana magana in ka gama zan yi awa uku ne maimaita duk abin da ka faɗi inda ka yi tari zan yi tari a ku je ku tambaye abokan karatuna ai kun san wa'insu ku tambaye su har na gama secondary school na taɓa rubuta note wai malami ya zo yana karatu in rubuta abin da yake faɗi ko na da textbook da zan karanta in malami zai tsaya ya gama lacca yau har a kai ranar jarabawa na shirya ma jarabawan shi. Ku je ku tambaya a Kano, ku je jami'an Bayero a Kano, kun gama da tsufana kenan ko? E wayan nan sun fara suna nan lokacin ma, amma duk da haka, kuma lo na karanta, ga cases, ga sections, ga duk wani tsiya na ba Yahude, don Yahudanci ya ƙare a law. ƙarshen yahudi ƙarshen yahudanci kenan eh wani basakwace ne yana da wani ɗan uwa kullum sai ya sa shet da wando ya yi zanzaro sai ce ka sai ya dinga yi ma ɗan uwan nasiha ya ce kullum he ka sa wanga kahirci ranan nan da ya sa shirt da wando ya sa tie necktie ya sa tie na wuya to ina muku bayani ko law sai in zo to abubuwa sun yawa ko ana fama da iyali naka aika mini cewa za a yi jarabawa sun tashin je da na je na zauna akwai wani abokin ƙanina abokin Alhaji Kabiru sallau sunan shi ku tambaye shi barista sallau yana taku sai in zaunar da shi sai mu ɗauko paper paper abin nan subject subject da za a yi duka haka zan zauna kawai yana zaune a baki yana zaune a bakin gado zan zauna kawai ta sauraron shi wane ne versus wane ne wane ne wane ne section cases wane ne ya ta ja zan yi ta jin shi kawai in ya gama ya ce wannan topic ɗin nan ya tsaya sai mu sallami juna a ji a kwanta da safe zan shiga zan shiga ɗakin jarabawa kuma zan ci da izinin Allah kuma har na gama karatun launa ban taɓa rubuta note ba kuma ban da textbook lecturer ya zo ya gama surutan shi cases ne section ne wane ne ina jin shi ya kawo jarabawa, insha Allah zan ci. Daka gidan annabta ku yadda, e ku yadda sharifai suna da baiwa ku yadda, jinin annabi ba wasa ba ne ku yadda. Ya za ya ce mutum bai da malami kuma gashe na wazi, a kamanta gidan ne, ka ɗauka gidan babanka ne? yau a gidan babankan aka yi haka sai ka yi mamaki, amana maganan annabi kun ga malaman nan sun ci amanan mutane, ba su nuna musu girman annabi ba, shi yasa wani abu babbai faru a gidan annabi sai su ga yayi ma gidan annabi yawa. mu dawo, tsinan ne Yazid. Sai ya kashe shi ko, sai aika masa da kansa. da aka ajiye kansa a gaban kan imamu Husaini alaihi salam a gaban shi sai ya karanta wannan wannan baiti na farin ciki yana farin ciki na fuluku hama min rijalin ahibbatin ilaina wahum kanu a aka wa azlama shikenan Uh, Haka nan bari mu bar wannan haka ko, mu bar karatun haka tunda lokaci ya riga ya ja, amma a taƙaice ko a nan bayanin da aka yi. ya isa mu san wane ne Yazid, kuma malamai da ke ta kauce-kauce suna kare shi mu san wane ne su. Ba uku ba ne, biyu ne, ko ka zama masoyin annabi ko ka zama makiyin annabi ba tsakiya. Kuma kai masoyin annabi ne dole ka ƙi makiyin annabi. in kuma kai maƙiyin annabi ne to kaga dole za ka so maƙiyin annabi in kuma kai masoyi ne dole ka ji kaki maƙiyin annabi ba tsakiya ba a tsayawa a tsakiya there is no halfway islam haka Allah ya ce udkhulu fi silmi kafa e ku shiga gaba ɗaya to daka ko ka so manzo Allah da gidan shi ko sai ka ƙi wa'annan maƙiya gidan ko kuma ka na ilayo na ilayo rajiun abin mamaki wai wani ‘yan shi'a da nasibawa su ba ahlu sunna ba ne na mishi tambaya ko shi malamin ya yi mana bayani yaushe aka samu sunna kuma ba da kai ba ya bani hujja kuma ya ba mu hujja yaushe aka samu shi'a akwai shi'a zamanin annabi ko babu akwai sunna zamanin annabi akwai hallu sunna ya yi mana bayani kuma da hujja ba wai ina ganin ina zaton ba mu aiki da zato karanto mana karatu ba dai zalunci da ta'addanci da rashin adalci da rashin amana irin na ilimi ya sa kuna gaya ma mutane cewa 'yan shi'a kafirai ne 'yan shi'a ba, ba, ba musulmai ba ne 'yan shi'a kaza ne saboda tsananin rashin imani da rashin sanin Allah. To yanzu ku taimaka mini ba ma wannan malamin ba duk wani malami a duniya da zai taimake shi don Allah ya taimake shi kafin asabar mai zuwa ku aiko mini. menene matsayin ‘yan shi'a a gurin annabi, kuma ‘yan shi'an nan suna nan tun zamanin annabi ko an same su ne daga baya, kuma suwaye ahalus suna yaushe aka same su, annabi ya san su kafin asabar don Allah ina son wannan bayanin, duk wani malami a duniya ya taimake shi don Allah. To na bar kwanan, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.